لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بمرتبة لكن موتي نار الجو الله تعالى جرما تدوكك mai girma babban limanin wannan gari mai albarka manyan shekanai khalifofi da mukaddamai da muridai da zakirai da shakirai da madihai da 'yan uwana almajirai da baki ɗaya maza da mata masoya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda soyayyar manzo Allah ta hada mu ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomi mabambanta waɗanda ba su da iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu daga bara zuwa bana bayan ya samar da mu daga babu ya yi mu ‘yan adam bayan ya yi mu ‘yan adam ya yi mu musulmi bayan ya yi mu musulmi ya yi mu cikin al'umma fiyayyen halitta ta jira maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wadda Allah ke jinjina wannan babban nima da ya mana yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun zama fiyayya al'ummar da aka karfitarwa a cikin mutane kuna umarni da aikin alkhairi kuna hani ga abinci kuma kun tabbata akan imani da Allah Allah ke mana wannan jinjina saboda haka ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ba su da iyaka sannan ya raya mu daga bara zuwa bana muka samu halartar wannan babban taron da babu irin shi domin duk taron da za a ce taron annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ai ba babban taro irin shi kamar yadda manzon Allah a halitta Allah bai da nabi to haka taron da za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da nabi saboda haka a ƙarin abin murna da farin ciki wannan zama a yau muna yin shi tare da mai martaba sarkin wannan gari na rijau mai albarka kuma dama jagorori na addini na al'umma to dama shi ne wannan duk inda aka san su watan su ne jagorin al'ummarsu a duniya kuma su ne jagororin al'ummarsu a addini kuma jagororin al'ummarsu a lafiya saboda haka ba abin mamaki ne sai dai ƙarin farin ciki da jin daɗi kuma taron manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam taron kowa ne domin taro ne wanda duk mai imani zai taho ya nuna murnar shi da farin ciki shi akan samun babbar rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne babbar rahama Allah ga halitta Allah duk abin da ba Allah ba to manzo Allah rahama ne ga wannan abin ko ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka zama rahma ga talikai abin da ake cewa talikai duk abin da ba Allah ba to sunansa taliki ma'ana duk abin da ba Allah ba manzo Allah rahama ne ga wannan abin manzo Allah rahama ne ga sammai manzo Allah rahama ne ga tsarkai manzo Allah rahama ne ga mala'iku manzon Allah rahma ne ga dabbobi manzon Allah rahma ne ga duwar wasi manzon Allah rahma ne ga mutane manzo Allah rahma ne ga aljanu manzo Allah rahma ne ga duk halitta Allah gaba ki da to haka yake cewa inna ma ana rahmatun muhdatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ainihin in an rahama Allah ne zai ba ku kyauta Allah ya ba mu manzo Allah rahma kyauta don haka wajibi ne mu rika irin waɗannan taruka ɗan uwa ومن الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون كفدا مس يا رسول الله تفضل الله برحمة الله ذات المرنى في فرنسك تفضل الله برحمة الله أكي مرنى لفرنسك yin murna da farin ciki da fadalar Allah da rahma Allah shine mafi fice daga duka abin da za su tara. Don haka in dai samun ɗa ko yin aure ko samun wata mota ko samun wani makami rahama ce fadala ce ni'ima ce to ai samun babbar rahama tushen rahamomi gaba ke daya shine mutuntanci da a nuna murna a yanzu don haka duk mai imani yake jin idan rabi'ul awwal ya kama watan farin ciki abin da ya saba ana yin maulidi bane don tunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a taɓa mancewa da manzo Allah ba ne ai magana tunawa da shi ai manzo Allah ya fi ƙarfin a ce an mance da shi ba ne ai wani bikin tunawa da shi a ai ba ba a ko mance shi ba ne a tuna abinda ka mance ne ake cewa ka tuna ko kake cewa ka tuna amma manzon Allah zai yi wa amince da manzo Allah zallan da kullum kullum salloli biyar ya da baibaye mu kamar zobe in ka buɗe baki za a yi za a yi kiran sallah sai an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a kiran sallah kenan manzo Allah ta zo kai kiran sallah ko da kai ba ladan bane to manzo Allah ya ce in kaji ana kiran sallah ka kwaikwayi abin da mai kiran sallah ke faɗa wannan sunna ce har kenan kowa zama na zai kenan kowa na nan ne ke sannan kuma bayan haka sai ka zo ka yi alwala in kai alwala in ka kare za ka karshen da Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ga ita alwala ko ba na nan kowa ma sai yayi sannan idan aka kare sannan a zo a yi magana sallah in aka zo za a buɗe mabuɗin buɗe sallar ita sallar za a buɗe ta to da iqama ake buɗe ta إلا أبو إبدان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمدا رسول الله تسمى أشهد الله إذا دي أعظم عبادتها أما سي أنكر لتوت سرور لكي ثبت الجرمى لدرجة من الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت آية ذاك آية صلى الكتاب إذا لا واتم في تسلم تسي أي watan gaisuwa ga sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ka ji an ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan babban annabi kaga in za a fita daga sallar sai an gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan azhar kenan haka za a yi la'asar haka za a yi magriba haka za a yi isha'i haka za a yi subahi don haka manzo Allah babu yadda za a yi manci da manzo Allah balle a yi magana tunawa to me yasa ake yin wannan maulidoda a Rabiul Awwal abin da yasa ake maulidoda a Rabiul Awwal saboda kasancewar Rabiul Awwal ne ya zamo dalilin samun wannan rahama a cikin wannan wata aka samu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka shi kyau al'ada ce ta Allah sunna ce ta Allah duk lokacin da aka samu wani babban alkhairi to ba za a mance ba don haka za a girmama wannan lokacin da yin wata ibada gode ma Allah an samu wani babban alkhairi a cikin wannan lokacin to shine dalilin da yasa ake yi da aka samu alqur'ani a cikin watan ramadana watan ramadana Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان الشيء وتر دعك تبدا القرآن أن تبدا القرآن أبيت الإزة أشهر وتر رمضان تولى وتر تسيد Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ai azumi girmamawa ga ga ga, ga alqur'ani kuma godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala an samu alqur'ani a cikin watan ramadana don haka ake murna da farin ciki an samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin watan rabi'ul awwal don haka wata ne na dukkan mai imani ba mutane na wani kungiya ko mutane na wasu mutane ko na wata ɗariƙa ko a'a watan duk musulmi ne gaba ke ɗaya saboda maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda ya samu imani to ta sanadiyar maza Allah ya samu wanda ya samu musulunci ta sanadiyar maza Allah ya samu wanda ya samu duk wanda ya samu الكتاب والسنة القرآن والسنة من الله صلى الله عليه وسلم وأجل من الله كتابين كما بأسامين سنفيد أكا عيدين من الله صلى الله عليه وسلم دون هكا دا بأهيدين من الله صلى الله عليه وسلم بعد ذا أسامين أبين من أكا سامو don haka kenan dukkan alkhairin da aka samu lokacin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tushe shine asali don haka muke gode ma Allah muke farin ciki da waɗannan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama wata alama daga cikin alamomin addinin Allah girmama alama daga alamomin addinin Allah yana daga cikin watan cikar imani to aiko ba wata alama daga alamun addinin Allah kamar lokaci wanda aka haifi fiyayyen halitta wanda a wannan lokacin ne wanda zai rubuta kafirci ya kau da shirka ya tabbatar da tauhidi ya tabbatar da bautar Allah a bayan ƙasa to a ran nan ya zo wannan sararin da duniya don haka a ran da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekan ya yi ƙara ya yi kururuwa wayo shi ya bani ya lalace shekan ke wayo shi ya bani ya lalace saboda an haifi wanda zai rubuta aikin an haifi wanda zai rubuta aikin ka domin in mutum ya yi kafin na shekara ɗari da maza Allah ce taho nan in ita wace ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah duk kafircin da ya rubuta za ka sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ana al-mahi allazi yamkullahu bi al-kufra ni ne mahi wanda Allah ke shafe kafirci da aiko shi ni ne mahi wanda Allah ke shafe kafirci da aiko shi saboda haka abin murna ne abin farin ciki da dukkan musulmi gaba ke daya a irin waɗannan lokuta kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da ni akan wannan munasaba mai albarka mai girma da daraja to kafin in shiga cikin abin da ya tara mu a nan zan isar da saƙon shugaba mai girma shine al-ustaz doktor shine profesa abubakar abubakar ya gawal wanda uzurra suka hana shi zuwa wannan wuri tare da cewa yana tsananin ƙaunar a cikin na tare da mu amma tare da hakan duk da hakan yana tare da mu a zuciya kuma yana tare da mu a dukkan watan motsinmu da komai saboda zuciyar tashi tana nan kuma ya ce yana son ya zan duk abin da zai faɗa ma'ana abin da zai gabatar na makalarsa to ni in gabata na ce to wannan wakilci na irin profesa al'amari ne babba to amma tun da umarni ne to ba za a kasa aiwatar da umarni ba to Allah ya kara ma profesa abubakar abubakar ya zama lafiya Allah ya kara masa lafiya ma Allah ya zama tare da shi kamar da ko da yaushe yana tare da mu a kan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah kamar yadda nace shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwar abin da yake karantarwa murna da farin ciki murna da farin ciki murna da farin cikin nan wallahi in ka zo maulidi baka ce komi ba baka ji komi ba a'a an al'umma musulmi suka haɗu mu yaɗa su murna da farin cikin zagayewar lokacin da aka yi tafiyayyen halitta to wannan kaɗai murnar in kai to a wajen Allah Allah shi kaɗai ya san girman sakamakon ka domin Allah ya ba mu misali misali da Allah ya ba mu Abu Lahab Abu Lahab wannan sura ta fito ta sauka akan inuwa da tsir da alawarde akan Abu Lahab yake tabbaci ya za a bi da saboda ya gaya mana da Allah bakan magana Allah ya saukar da sura domin in an gaya mana da Allah bakan magana ba Allah cewa yake rama ba a cewa yake yi shiru kauce ba ni wuri ni zan mai da martani haka Allah ta ba ko ta ke to sai Allah ya mai da martani a madadin wannan Allah sallallahu ta'ala sallam to Abu Lahab kenan amma Abu Lahab da ya mutu an gani shi a cikin bacci سيدنا عباس بن عبد المطلب يا ga Abu Lahab sun bace yace to kai yaya lamarin ya kasance yace wallahi lamari kan ba kyau yana cikin azaba kai ku azaba wannan dole ce saboda an kima manzo Allah duk wanda ya kima manzo Allah kuma dan uwan mahaifin manzo Allah amma fa kage da haka shi amma sai yace wani abu da Allah ya mashi duk daren litinin ana sauƙaƙa mashi azaba duk daren litinin saboda ya yi farin ciki da haihuwar manzan Allah har ya yanta kuyanga da kuyangar ta suwai ba ta kawo ta ce mashi matar ɗan uwanka ba ta haihu yace ni ta haifa ɗa namiji ta haifa in gaskiya ne maganar nan taki to abin da zan miki tukuici da shi na yanta na yanka ki abu da ya ce masa na yanka ki aka je aka tadda an haifi wato sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam uskawa ne wata daren goma sha hudu shi ne sai ya isa suwai ba da ya isa suwai ba wannan abin da ya ma Allah ya yi murna an haifi shi ba bai san annabi Allah bane aka yi a matar dan uwan shi ko ta haihu matar dan uwan shi ta haihu shi ya sani amma wannan murnar ta amfane shi har Allah ya sauƙaƙa mishi azaba. To ya kake gani wanda ke murna da zagayewar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani kuma ya mutu akan turbar sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ko me yake da shi a wajen Allah. Saboda haka ɗan uwa mu rika kallon girman wannan al'amari wanda ya haɗa mu na nuna murna da farin ciki akan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. sannan kuma ita shi maulidin Allah sallallahu makaranta ce makaranta ce in ka so ka ce nursery school ce domin ƴan ƙanƙanin yara suna koyon soyayyar manzon Allah a wurin maulidi dama annabi alaihi salatu wassalam ya ce ajibu auladakum ala salati tisali hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawati alquran ku tarbiyyantar da ƙananan yaran ku abubuwa uku son annabi son iyalan gidan shi karatun Qur'an. To maulidin Annabi sallallahu na daga cikin makarantar da ke karantar da soyayya mazala ga kananan yara zai samu son mazala a cikin zukatan sannan kuma firamare ce sakandare ce jami'a ce wadda ta shafi kauna da soyayya ta fi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin a nan ne za ka karkaɗa kunne ka ji cewa Allah bai yi wata halitta wadda take mai girma da daraja a wajensa kamar sai na Rasulullahi. Allah bai iko ne akan komai amma bai halicci wata halitta da ta kai manzon Allah girma da daraja. Kuma manzon Allah bai ke faɗi ina ana akramul awwalina wal akhirin wala fakhra. Ni ne mafi girman na farko da na ƙarshe kuma wannan magana ina faɗin ta ba alfahari ne ba. a'a wannan tahajjudun min ibadillahi manzo Allah na faɗin wannan cikin gode ma Allah akan ni'imar da ya masa don haka a wurin maulidi ake jin cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hassansa shine asalin dukkan samuwa a wajen maulidi ake jin Allah tabaraka wa ta'ala wato kan yi aiko kowane annabi sai da aka yi rikakken agreement tsakanin Allah da wannan annabi in Allah zai aiko annabi sai ya ce to akwai yarjejeniya annabin ƙarshen zamani yana zuwa ka yadda in ya same ka za ka imani da shi ka bi shi ka zama cikin mataimakansa annabi ya ce na yadda Allah ta'ala ce a'a ka yadda ya ce na yadda to sa hannu ka ka tabbata ni ma na tabbata ka zamo cikin masu shaida in annabi ƙarshen zamani annabi Muhammadu ya same ka za ka ajiye abin da kake tare da shi na isar da sako sai aiki shi daga nan ya ƙare daga nan ya ƙare aya alƙur'ani وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين في الذي يا يبدأ أن لا أيكون وأن الله يتحدث شيء zai ajiye abin da yake tare da shi ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi ya zama cikin mataimakansa sannan a ce kayan zai ce na yi ka tabbata ba taɓawa na tabbata ba taɓa sannan a bashi appointment letter ma'ana takarda kama aiki daga ranar ya zama manzon Allah ba annabin da aka yi masa zai manzo Allah duk annabawa da baki ɗaya sai da Allah ya nuna risalar su watan a matsayin muwakkata ce tamfurare ce ga manzon nan babban manzo shugaban su gaba ɗaya rarda zai ya taho kowa ya adana shi a wajen maulidi ake sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen maulidi ake sanin manzo Allah da Allah ya fifita shi akan halitta dukkan annabawa annabawa sun san farko halitta to risalan ma ta manzo Allah النبي موسى رسول الله النبي عيسى رسول الله النبي نوح رسول الله النبي ابراهيم رسول الله اما رسالة من الله في الله يجي تدبن شيء معنى تدبن تاشا بمبن بثورا رسالة ثورا منزلني تلك منزلني الله لا أيقوسه إما فجأنت أن أيقو منذ زوا بعينك وإلى مدينة أخاهم شعيبا garin madiyana tuwa muka aika musu dan uwansu annabi shu'aibu wani wuri kuma sai daga Allah ce na aika wa kabila kaza manzo shine wala qadartan la nuhan ila qaumihi mun aika annabi nuhu zuwa mutanen wa ila adin akahum huda annabi hudu mun aika masa mana aka shi zuwa adawa haka kowane annabi an aika shi zuwa imma garinsa imma inda ya fito imma kabilarsa imma yankin da ya fito amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a ce an aiko shi zuwa gabas ta tsakiya kadai ba ba a aiko shi zuwa middle east kadai ba ba a aiko shi zuwa jaziratul arab kadai ba ba a aiko shi zuwa wato jazirul arab kadai ba ba a aiko shi zuwa makka kadai ba ba a aiko shi zuwa kasar farar fata kadai ba shi manzon Allah na duniya ne inna rasulullahi na duniya ne na lahira ne na na na farar fata ne na bakar fata ne na gabacin duniya ne na yammacin duniya ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira ya rasulullah ibn aiko ka da sai dan ka zamo mai bushara da gargadi ga dukkan halitta da rakida wani wuri yace qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a ka faɗa musu ya rasulullahi ka ce ni manzo ne da Allah ya aiko muku gaba ɗaya wani ne ce tabaraka alladhi nazzala al-qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira albarkatu ubangi sun yawaita wanda ya saukar da alqur'ani ga babban manzon da nashi wanda ya aiko da duniya kaga shi manzo Allah da duniya aka aiko shi ba makka ba ba gabas tsakiya ba ba yankin asiya ba ba yankin farar fata ba a'a da gabacin duniya da yammacin duniya da ko'ina da ko'ina Allah ya aiko maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan Allah ya fifita maza Allah akan dukkan sauran manzanni gaba ke daya maza Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ya shafe shi Allah ya masa zaɓi ma'anin zaɓi nashi na daban ne kuma manzon Allah ne ke faɗa mana haka Allah ne ke faɗa haka a cikin Alƙur'ani iyayen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai suka fi iyayen kowa nasabar manzon Allah ta fi ta kowa abin da ya sa nasabar manzon Allah ta fi ta kowa wata rana wani al'amari ya faru a gidan safiyatu bintu abdul muttalib ita safiya baffanyan manzo Allah ce ya uwar mahaifin manzo Allah ce ita safiya gaggo gaggon annabi ce to sai laraba suka taru a gidanta suna alfahari da iyaye dangi da sauransu kowa ya ce ai kakana na kaza shi ya taɓa yin wata irin bajin kaza wani ya ce ai a gidanmu aka taɓa yin kaza wani ya ce a wajenmu aka san kaza kowa sai da ya gama faɗi sai ita kuma sai ta buɗe baki ita gwaggon manzana sai ta ce ni na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk kun are ko to mu kuma a gidanmu aka fitar da manzana a san iyakan ma in kenan iyakar ma in kenan sai wani daga cikin waɗanda suka halarta sai ta ai wani ba da wani ai kan mutum na halarta na halarta fi arzul kiba ai an sha an sha ganin dabino mai tsarki ya fito a juji a cikin bola wannan fa ba manzo Allah ya taba ba kai sai a nasaban manzo Allah ya taba amma manzo Allah ya ce taba nasabar shi taba shi wannan magana cewa manzo Allah wato yana nufin zai iya fitowa a gida wanda yake ba mai kyau wannan magana sai ta ɓata ma tafiya su sai da tafiya rai sai ta tafi ga manzo Allah tana kuka ta ce ya Rasulullah ka ji ka ji abin da ya faru ce gogo menene ya faru ta ce ka ji ka ji abin da ya faru manzo Allah ran shi ya bashi yace Bilal zai kira sallah da ya kira sallah sai manzo Allah ya hawo minbari yana cewa ya gode ma Allah ya gode ma Allah sai ce man ana ina tambaye kuwa ne ne ni sahabbai haka su ya tashi saboda ba lokacin sallah ba kuma an ji an kira sallah to sai dai yaki sahabbai sun ɗauka yaki da saboda in za a kiran yaki to kiran sallah ake yi da an ji an kira sallah ba lokacin sallah ba to yaki da da haka manzo Allah ya ɗauki abin kan motsin yaki da haka da sahabbai suka tashi mu Allah ce man ana wane ne ni sai sahabbai suka ce an ka rasulullahi sallallahu ta'ala sallam kai ne manzon Allah manzon Allah ce ba shi nake so ba na saba ba nake so a bari dangane na nake so kai ne dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan wa aka ita aka kai annabi manzon Allah ce ya ita haka ya ita ni yasa mutane ke wulakanta na sabata to wallahi wallahi duk mai takamai ya hito babban gida yana da kakanni masu daraja da iyaye masu daraja wallahi na fi shi fitowa babban gida kuma na fi shi iyaye da kakanni masu daraja wannan Allah ke mai da martani a nan da haka manzo Allah ta sanar ke cewa dan gare da nasabar shi inna Allah inna Allah astafa من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خياري فقال الله شيء ألا يا ذاتي دقتي يا النبي إبراهيم في ذاتي النبي إسماعيل دوت دوت دوت دوت دوت إبراهيم دوت ni annabi Ibrahim annabawa ne zaɓaɓɓi ne amma inda sarka da manzo Allah zai fito daga nan sai Allah ya kaurara ta tafi kauri nan gurin inda manzo Allah zai fito wajen Isma'ilu ke cikin yayin Isma'ilu sai Allah ya zaɓi banu Kinana cikin banu Kinana ta sai ya zaɓi Quraishi cikin Quraishi Allah ya sake zaɓin banu Hashim cikin banu Hashim ya zaɓe ni don haka ban gushe ba ina zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓu haka manzo Allah ya zaɓa iyayensa duk zaɓaɓɓu a wajen maulidi muke sanin wannan girma domin da manzon Allah sallallahu ya ya karar ya zo da ayar wata taqallubaka fi sajidin shine allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin ya rasulullahi ubangijin da yake ganin ka lokacin da kake qiyamul layl kana awoyi inna haqqawa maka sun kumbure kana kiyama zaune Allah na kallon ka kai ma yana kallon ka lokacin da kake shirata daga tsatsa na iyaye masu girma da daraja zuwa mahaifar uwa mai girma da darajar sarki shi ne ma'ana ka fi kallo baka fi a wata fasara an ce wata kallo baka fi sajidin jijjiya ka cikin masu sujada don haka malaman tafsiri suka ce daga ma'anar tafsirin wannan aya manzon Allah na kirata daga uba ko kaka mai daraja zuwa mahaifar uwa ko kaka mai tsarki manzon Allah ta wasu wasu annabi alaihi salatu wassalam nasaba ta tafi ta kowa ƴaƴansa zurriyarsa sun fi na kowa don haka Allah ta'ala ke cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yuqatirakum taqdira iyalan gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ne da kansa ya yi muku wannan zabi manzo Allah ba roƙai ba cikar gatancin Allah ga manzon Allah Allah ya yi manzon Allah abu ba sai ya roƙa ba abin da irin su Annabi Ibrahim ke ta roƙo عليه الصلاة والسلام جنجا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أن تكايني تكيا جديد زرعتك أمبوتا بهمك وأن أبن أن إبراهيم كما الله ماجيا شي الله كبا ما الله كوكاب الكعبة don haka sai ya ce inna ma don wani zai ce zai tunani wannan magana cewa Allah ya tsarkake iyalan gidan manzo Allah shi ma roƙo irin Adam Ibrahim sai Allah ta'ala ta inna ma inna ma yuridu Allah a ce ji Allah ne ke nufin ne haka sai yayi saboda cikar gatanci ga sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka yace inna ma yuridu Allah ke Allah ke nufin ne ta yadda dukkan wata kazanta gabarin ku ya ku iyalan gidan manzo Allah صلى الله تعالى عليه وسلم يسألك في كفرك فيها وأن نفك الله ما تم من أن تسك في ما تم قوة الدنيا دم دم دم كل من الله في الله تبارك وتعالى إن ذي فإجر من الدرجة سبحانه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لتقيكن يا ما تم من الله كفتني باق أيد قوة متعدوني ba ku da kotun ta wani wani zai ce matan nan na Allah iyayen muminai ne duk wanda ya kwana duniya mumini matan manzon Allah mahaifiyar sunan ta baba shi haka Allah ya ce wa azwajuhu ita ummahatu iyalan manzon Allah matan iyayen muminai in ba ga annabi ba a taɓa ganin kalbul aini ba uba ya zama ɗa ɗa ya koma watan ya ta koma uwa sai dangane da maza da lokacin da Allah ya ce iyalan annabi sallallahu iyalan mu'mine ne to ai ko cikin mu'mine akwai sayyidina Abubakar cikin mu'mine akwai sayyidina Umar ciki amma kuma sayyidina Umar yana da ƴa sayyida Hafsa matar manzo Allah ce سيدنا أبو بكر ينا دعا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما تم الله to lokacin da Allah ya ce matan manzo Allah iyayen mu'mine ne har waɗannan iyayen nasu sun koma ƴaƴansu uba ya koma ɗa duk da dai sai na Abubakar mu'mini ne sai na Umar mu'mini ne kuma Allah bai ware zai ce banda ma da banda wani a dukkan mu'minai matan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam iyayen ku don haka kaga in ba ta sanadiyar manzon Allah ba inda ya za ta koma uwa uba ya koma ɗa sai dangane da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam al'ummar manzon Allah ta fi kowace al'umma daraja a wajen maulidi ake karanta girman al'ummar manzon Allah azumka cewa Allah ta'ala ya kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنت موفي يا أبو مدافع أو تتواء الشمسان هنا أمرني لأيسا الخير هنا هني كأبيك وكنت بدأ في الإيمان إلى الله موني هكا الشفاء أما سيد مكيم قوت أكما تنتين كو كوكولا الأمة والسلام سأل أمة والسلام سأل أمة والسلام كوكولا الأمة والسلام abin da ya tabbatar da haka abin da aka ruwaita ne da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi Musa ya tafi ganawa da Allah annabi Musa dama abokin ganawar Allah ne yana zance da Allah ya je munajati ya je munajati ya ce ya ubangiji na ga wata al'umma cikin attaura wadda al'umman nan watan ita ce ta ƙarshe amma kuma ta yi ma kowace al'umma zarra Allah ka sa al'umma ta ce in ji annabi Musa sai Allah ta'ala ya ce Musa ai tilka ummatu ahmada ai wannan al'umma annabi Ahmad sai ce to wani shi kenan ya tafi kari nan gurin sai ce to ya ubangiji na ga wata al'ummar ita kuma ita kuma al'ummar watan abinda aka ba su na littafi na shari'ar su haddace shi suke a kirazan su ma'ana ya zama hadisan qur'ani sai Allah ta al'umma ta su Allah ta'ala ya ce tilka ummatu ahmad wannan ma al'umma annabi ahmad yace to ya ubangiji na ga wata al'umma cikin at-taurari har wayo in kai ne za ta aikata aiki alheri da kan ta aikata sai Allah ya rubuta ya aikata ya aikata in yace zai je gai da marar lafiya ai gobe insha Allah zan je in gai da wani marar lafiya sai Allah ta'ala ce rubuta mashi lada ya ta gai shi sai a rubuta in kuma ya aiwatar gobe sai a ce a rubuta ko lada goma ko ɗari bakwai ko miliyan biyu ko ba da lissafi shi kenan amma in za su aikata sharri suka yi niyyar aikata sharri ba a rubuta zunubi sai sun aikata in sun aikata kuma a ce a rubuta zunubi ɗaya shi ma zunubi ɗaya kafin a rubuta sai an ce ba ka ɗan zikirta mishi ko zai tuba annabi musa ce Allah za a kuma ta ce don wannan gatancin ya yawa Allah za a kuma ta ce Allah ta'ala ce ma annabi Musa tilka ummatu ahmada wannan ma al'umma annabi Ahmad ce kai duk abin da annabi Musa ya faɗi sai Allah ta'ala ce tilka ummatu ahmada sai annabi Musa ya jabba sai sai ya mance ma da annabi Allah manzon Allah ne sai da gurin abu min rukuni sai gashi yana cewa ya laitini min ummati ahmada ina ma na zama cikin wannan al'umma ta annabi Ahmadu annabi karfin zamani a wata riwaya abin da yake cewa Allahu taj'alni min ummati Ahmad Allah ta sanya ni cikin wannan al'umma ta Annabi Ahmad sai Allah ta'ala ya amsa mishi ya Musa inni safaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ba Musa idza ida ina magana da kai na baka manzanci ina magana da kai a baka karbi abin da na baka ka zama cikin masu godiya أن المتاسي رضيت يا رب رضيت يا رب يا أبنجي لا يدى يا أبنجي لا جمس يا أبنجي لا يدى يا أبنجي لا جمس kaga wannan girman al'ummar manzon Allah ta kai irin annabi irin annabi Musa shi dan majalisar koli ne na manzanni su biyar din nan waɗanda su ne ɗan majalisar koli na manzannin Allah wanda Allah ke cewa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأنهم غداديا إنهم سمي إما جلسة قولي نعن بعد من ظني to annabi Musa na cikin su amma yana burin ina ma ya zama kai daga al'umman manzon Allah kaji girman al'umman manzon Allah ba kaɗan bane ba wanda ya samu mana wannan fa zama saboda mazala to ai mu ko muka fi cancanta da muraya darare ba dare ba darare muna bitar wannan ni'imomin bitar ni'imomin ai jin daɗi ya sa duk shekara sai ka zo suna bitar ni'imar samun yancin ƙasa Najeriya ta samu yanci daga turawa mulkin mallaka za su yi lokacin da za sai su ta murna da farin ciki akan wannan ni'imar to ai ko ni'imar wannan babban alkhairi da girma da daraja da al'umma maza Allah ta samu sanadiyar maza Allah shine mafi mafi cancanta da ai murna ai farin ciki fiye da komai saboda haka a wajen maulidi ake sanin wannan a wajen maulidi ake sanin duk da zamanin da Allah ya aiko manzo Allah sai da ya tace maka lokacin za a yi kuma zalla ba ba wai duk lokacin da aka ga dama ba aka aiko shi a'a manzo Allah shi da shine ke kuma ke annabawa shugaban manzanni gaba ɗai shi ne asalin halittar Allah shi ne babban rahama Ubangiji ga halitta sai Allah ta'ala ce shi na shi na daban ne zamanin ma da za a yi kuma sai da aka tace aka tace zamanin da ya fi kowane zamani daraja a wajen Allah to lokacin ne aka aiko manzon Allah da haka manzon Allah ke cewa bu'ittu من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه an aiko ni daga biyayyen karni na banu adam karni bayan karni har aka fitar da ni da karnin da ya fi kowane karni girma da daraja a wajen Allah za ka sai khairul quruni karni thumma alladhina yalunhum biyayyen tsara biyayyen zamani zamanin da aka aiko ni don haka manzon Allah komi nashi na daban ne a kowane fage Allah ya zama ba Allah ba in muka komo wajen ɗabi'u da halaye da surar jikin da Allah ya halicci manzon Allah da su babu wata halitta da ta samu irin wannan daraja a kasar ba halitta da ta samu kyawawan halaye da ɗabi'u na kirki kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba surar jikin da Allah ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su babu wanda ya samu haka don haka ma Allah tabaraka wa ta'ala yayi ilimin waɗannan surori ma'ana surar jikin manzo Allah ya take sifofin ka kenan da kuma ya ɗabi'un ka suke yayi ilimin ya samu ya su a cikin littattafai tun kan bayyana manzo Allah za ka ga manzo Allah na a cikin attaura ana ta bayani ga yadda yake ga halin shi ga tufar shi ga ɗabi'unsa ga shi ga shi komai na manzo Allah ga yana a cikin attaura don haka ma hadisin bukhari na aqa'u mai sari da ya haɗu da abdullahi ɗan abin mul'as sai na tambaye shi yana cewa a kabirni an sifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin sifar manzara haka aqa'u mai sari ya tambaye abdullahi ɗan abin mul'as sai abdullahi ɗan abin mul'as ya ce ajal إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلا ليس بفضل ولا غريب ولا سخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقرضه حتى أقيم به الملة الأوجاع وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يقولوا لا إله إلا الله wannan dogon hadisi abin da yake karantarwa sifar manzon Allah ce da ke cikin alkaura ga irin wadda take a cikin alkur'ani ta da kenan tun kan Allah ya bayyana da manzon Allah yake bayanin da sifofin manzon Allah tun kan Allah ya bayyana da manzon Allah yake bayanin sifofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam don haka sai Abdullahi da Abdullahi ake ce haka ne Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sashen sifofin da yake da su a cikin alkur'ani ya ci gaba da manzo Allah annabi ne mai bushara da gidan aljanna mai gargadi da gidan wuta ba a taɓa mashi mummuna ba ya mai da mummuna halinsa ya fiya da rangwame Allah ya ce ba zan karɓe shi ba har sai na daidaita al'umma wadda karkatatta da aiko shi har zuwa ƙarshe da kaga wannan abin da yake nuna tsallin kula Allah ga sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mulki muke sanin waɗannan sifofin waɗannan sifofin ba har a taura yahudawa sun ba su muhimmanci in dai yahudawa su ba su muhimmanci to ina ka gari mu ya zo a cikin ibnu asakira ya kawo a tarihi dimashi ibnu asakira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kasar sayyidina ali sayyidina ali karramallahu wajhahu rabi'u yake cewa manzo Allah ya aike shi yaman da magana ke shi yaman ya hau mimbari ya hudu ba to da sai na ali ya hau mimbari yana hudu ba sai ga wani malamin yahudawa ya tafi malamin yahudawa nan da ya zo sai ya saiti da inda sai na ali ya haka yana saiti da shi sai ce siflana abul qasim siflana abul qasim sai manta mana ya abul qasim yake da manzo Allah ya sai sai na ali fara sifanta manzo Allah yace manzo Allah ba dogo bane kwarai ba gajere bane dikis dikis mai hasken fatar jiki ne ga yadda launin gashin shi yake ga yadda zubar shi yake ga yadda ya yi ta bayanin sifofin manzo Allah wannan malamin Yahuda ne yana gyaɗa kai haka yana gaskiya haka yake akwai takardu a hannun shi yana haka haka sai da sai na ajiyar ɗaya sai ce shi kenan iyakar shi kenan sai ce a'a haza ma ya haduru ni wannan abin da ya halarto ni dai kenan sai shi ma malamin Yahuda ya ɗauka ba ga yadda yake tafiya ba ba ga yadda yake ba ba ga yadda gashi kan shi duk abin da sayyidina Ali bai faɗi ba shi kuma sai ya faɗi sayyidina Ali na ke ake yana wallahi yadda duk ya faɗi haka manzo Allah yake wallahi duk yadda ya faɗi haka manzo Allah yake sai da ya kare shi ce to kaga takaddun nan na gaje su daga iyaye da kakanni sifofin annabin ƙarshen zamani sifofin annabin ƙarshen zamani ne yahudawa na na na na gadon su kuma suna ba su cikakken kula ina ta da mu za ka alƙur'ani ya ce ya ce wadan ma ja falan ma ja abu ma arafu kabaru bi ai ya arifuna al'arifuna ko ma arifuna abna'a ai sun san manzo Allah kar kamar yadda suka san ƴaƴansu shi Abdullahi bin Salam ma sai ce ai ni sanin da nayi manzo Allah ban ma yi magana shi ba na ta sanin manzo Allah bisa ga ɗana da cikina domin ɗana da cikina an dai ce ɗana ne amma na sai ta ke ya ce amma sanin da ne maza Allah sanin da ne wa don haka malamai suka yi tsananin kula a kan ya manzan Allah yake in muka san yadda manzan Allah yake za mu san wata halitta ce ta daban wanda Allah ya girmama sai mu ji mun ƙara son sa sannan in muka ji ɗabi'unsa da halayensa mu masu da'awar son manzan Allah mu al'ummar manzon Allah a lokacin za mu san akwai aiki a gaban mu in muka ji irin amanar manzon Allah in muka ji irin gaskiyar manzon Allah in muka ji irin alƙawarin manzon Allah in muka ji irin tsoron Allah na manzon Allah in muka ji irin kyauta ta manzon Allah in muka ji irin gudun duniya na manzon Allah lokacin za mu san akwai aiki a gaban mu lalle mu kafan kwahewando mu zazzage da mu don mu yi koyi da biyayyen halitta mu ci riba duniya da lafiya a wajen sifofi kuma in muka ji sifofin nan za mu ƙara girman manzo Allah kuma za mu ƙara son shi don haka sahabbai suka ba da cikakken kula akan sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rubuci sifofin Annabi suna da yawa irin su sayyidina Ali Abdullahi ibn Abbas Jabir bin Samura Jabir bin Abdullahi al-Ansari أم أم المؤمنين عائشة أم معبد جابر بن سمرة قريم بن فاتح حكيم بن حضام هند بن أبي هالة سنة دي ديوا وأن الإمام القاضي إياد يا بوي توسو يا كرم توسو dukkan su sun shahara a cikin sifan da ya manzan Allah ya don haka littattafai na sunna sun ba da cikakken kula ga sifofin manzan Allah littattafai sun ba da cikakken kula ga yadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake irin su dala'ilin nubuwa na al-Imam al-Baihaqi dala'ilin nubuwa na al-Imam al-Baihaqi sai da babi babi goma sha shida babi goma sha shida fa akan sifan manzon Allah sai yayi babi babin kalar gashin manzon Allah ga yadda kalar gashin manzon Allah babi akan zufan manzon Allah ga yadda zufan manzon Allah yake babi akan yadda manzon Allah ke tafiya babi akan haƙoran manzon Allah babi akan yawo annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya bi jikin annabi kwara kwara yana ma babi duk babi zai ta rubo hadisi a cikin babin an ruwaita daga wani daga wani daga wani har ya zuwa sahabi wani ya ce ga yadda manzon Allah yake tafiya don haka sun ba da cikakken kula waɗannan shugabanni masu girma da daraja sun ba da cikakken kula a kan yadda suka fi annabi sallallahu alaihi suke amma babu sifa kamar wato sifan tawa irin ta hindu dan abi hala hindu dan abi hala agolan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya tashi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke hotonsa shi dan dan uwan ne na Khadija ne wanda ta haifa a wani gida to sai ta zo da shi gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta shi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gani dan cikin gida ne mai iya kura wa manzo Allah ido ne har ya dauke hoton manzo Allah kuma hibban abi hala wannan riwaya daga sayyidina Hassan take sayyidina Hassan jika manzo Allah wanda manzo Allah ma bai ce sayyidina Hassan da jika na sai dai dana to shi sayyidina Hassan din shi ya ruwaito wannan riwaya don haka wannan riwaya sai ta zama riwaya cikin gida ce cikin gida ce ta kuryar daki ce ga yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake Hindu dan Abi Hala ce na tambayi abin da yasa ta zamba kalliyar riwaya duk wani abin da wani sahabi ya ambata na sifar manzo Allah to akwai shi cikin wannan riwaya ta Hindu dan Abi Hala abinda Sayyidina Hassan ke cewa na tambayi halina na tambayi kawuna dan uwan mahaifiya ta ni da abi hala akan ya sifanta min manzo Allah saboda ya iya sifanta manzo Allah ina shauƙin in ji ga yadda manzo Allah yake kuma sai ina hakan ya san manzo Allah saboda gatanci in manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah sai ina hakan ya taho ya zauna akan cinyar shi manzo Allah zai tashi sai da ina hakan ya tashi saboda gatan su mazala duk sun na hasan kare shi ba shi ko na hussein sun san mazala sosai amma kuma ta haka haka suna shauƙin a karanta musu ya mazala sai su sai su rika jin wani irin daɗi da nishaɗi da farin ciki in ana karanta musu da mazala don haka hindu ɗan abin hala ya iya tunan da mazala shi ko sai na hasan ya ce ina son ya karanta min mazala don in nemi albarka da jin sifofin mazala kaga kenan duk wanda ba sai na hasan ba shine aula da ya jiya manzon Allah ya don haka inna hindu dan abi hala sai ya ci gaba da ma sayyidina hasan bayani ga yadda manzon Allah ya yace kana fakman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu تلعلع القمر ليلة البدر أطول من المرضوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أكيدته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو وفرا أزهر اللون واسع الجبين أصج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما إرق يزره الغضب أقل القرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشمه كف اللحية أدعجا سهل الخدين ضليع الفم أشنبا مفلج الأسنان دقيق المصروبة كأن عنقه جيد دميته في سماء القصة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم الكراديد أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شكل الكفين والقدمين طائل الأطراف سبط القد سلطان الأقمتين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال تطلعا ويخطو تكفؤا ويمشي ثولا سريع المشياء إذا مشى كأنما نقص من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أسحابا ويبدأ مملكه بالسلام صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هند لم أبي هذا الشيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم كيف الله ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم من واحد جكي من جرماني سلم من فرجيني idan idanu suka gai shi mai wannan idanun zuciyar shi za ta cika da firgici da raurawa sai ya dan samu wani shakku in ya gama zama saboda kwanciyar har wanzu Allah sallallahu alaihi ya ce bawan Allah ka hutar da kanka ka sauwaka ma kanka ni ba wani basara ke bane da ake gani jiki na rawa ni dan wata mace ce ma mai cike ne inna ma ana da imra'atin ta'kulu al-hadida saboda kwarjini kwarjini manzo Allah sallallahu alaihi in ka ganshi in yana cikin mutane miliyan ba sai ka ce ina yake ba duk wanda ka gani ganin shi cika ma zuciya to shi ne na daban ne kuma babu ta da annabi alaihi salatu wassalam mai kwarjini ne kana fa'alu muhammad يتلعلم وتتلع على القمرين hindu dan abi hala ya ce wajen hasken fuska fa fuskar shi na kalli tana kalli wane wata daren goma sha wane wata daren goma sha ta ce wata daren goma sha shi ne ana karanta fuskar manzo Allah da rana da wata ba wai dan sun kai fuskar manzo Allah ba a dan mu ba mu san wani abu da ya kai rana ko wata haske ba don haka bari a yi mana misali da shi amma kan hakikatan manzo Allah ko ka shiga ga rana ta fi wata hadisin muslim ne shi kuma saka jabir bin samura jabir bin samura abin da yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi fito a dare mai farin wata ya sa tufafi a da asin ma'ana tufafin da ya sa da abin da ya daura da mayafin da ya yaka duk kala ɗaya shi ne ƙulla a laraba shi suke ce ma ƙulla to in ya samu da tufafin jajaye ya yi rawani ko tsanwa ko baki ko ja ya ce idan ya fito cikin farin wata jabir musamura ya ce wallahi za mu riƙa kallon wata muna kallon fuskar maza Allah muna awo sai mun gano wa ya fi kyau wata ya fi kyau ko fuskar maza Allah ta fi kyau daga ƙarshe jabir ya ce wala huwa fi aini a hasanu min al-qamar wallahi daga ƙarshe abin da za mu yi hukunci wallahi fuskar manzo Allah ta biyo ta kyau ta biyo ta kyau hadithin muslim ne kuma ba su yarwa shi haka ba yake cewa wata rana annabi da Aisha tana tunki cikin ɗaki sai allura ta fadi fitila ta mutu kuma da daddare ya za a gano allura cikin dare fitila ta mutu kuma cikin ɗaki amma manzo Allah na sun karo ɗakin hasken fuskan manzo Allah ya yi sallama a ɗakin sai ga ta ɗauki allura a watan ƙasa haske ƙau sai ga allura to sai ta ɗauka sai jikin ta kama rawa manzo Allah na shigowa ta ce ya rasu yake lafiya ta ce ya rasu wallahi ai wani abin mamaki ne fitila ta mutu allura ta faɗi amma kuma kana cin karo ɗakin na ɗauki allura da hasken fuskarka. Wanzu Allah ya murmushi ce ya ce ai alwailu kun malwailu liman huriman nazaru ila waje. Ya ce kai ce ya tabbata kai ce ya tabbata da duk wanda aka haramta ma ganin fuskarka. Allah ka azurta mu ganin fuskar manzo Allah. Fuskar manzo Allah ta jira na safi wata. duk sahabin da ya sifanta manzo Allah sai ka ya ce kai wane rana wane wata da aka tambayi bara'ul azumi shin an ce fuskar manzo Allah tana haske kamar gogaggen takobi sabo sai ce la bal misla shamsi wal qamari laylatul badri ina wannan magana ai an wuce magana sabon takobi gogaggen takobi ai magana fuskar manzo Allah sai dai rana sai dai wata haka abu ubaida abu ubaida jikin ammar ibn yasir ne ya tambayi rubayy binti muawwid ibn afra yace ku ku ga manzon Allah sifan sabon ya manzon Allah yake kamar yadda yanzu yanzu ake sifan ta yace manzon Allah yake sai ta ce ya bunayya law ra'aytahu la ra'ayta shamsa qadi'a tace dana dana da za ka ga manzon Allah wallahi fuskar nan ta ce wala ka rana ce za ka ce ranar jikin a wata riwaya laura aikin hu da kulta shamsu ɗali'a da ka ga bukka sai Allah ya mana arzikin ganin ka da ka ce rana ce ta fito sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam za ka yi ta fuskar manzo Allah tana kalli wane wata daren goma sha ɗaya wane wata daren goma sha ɗaya لو رأيته لرأيت الشمس طالعة ذاك هذا قلت المظلة ذاك في وجهه ذاك في رانا ذاك يتلى على وجهه يتلى الله القمر ليس البدر أطول من المربوء وأقصر من المشبه أوجه أي هند بن أبي هالة من ذا الله تعالى من مريض السيد شيبا جوهوبا شيبا جيري amma ya fi dangantuwa zuwa da tsawo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi dangantuwa zuwa da tsawo kuma tsayin nashi na mu'jiza ne abin da ya sa na mu'jiza ne sai na abu huraira ya ce lam yakun yumashihi ahadun yansabu ila tsuli illa qala duk wanda ake ce da dogo in yi da suka haɗa kafaɗa da kafaɗa haka suka yi tafiya tare da manzo Allah sai manzo Allah ya cira shi ko mi tsayi shi kaga tsayin ma mun jira ne za ka yi cikin wani min baru ya kan min mushabbar azim alhamma rajul ash-sha'b a wajen kai manzo Allah mai babban kai ne kan shi yayi daidai da jikin shi bai mu jikin yawa ba kuma bai mu jikin kaɗan ba balle ya zama sha'awa ya yi jikin shi daidai sannan a wajen gashin kai ke rajular sha'ar mai tsakatsakin gashin kai ne shi gashin shi bai mummurtse kwarai ba kamar gashin baka fata kuma bai zubo ba kamar yadda tsakatsaki dai yana da ɗan kaririya da lankwasa kaɗan kaɗan haka ba da yawa ba يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو فرع manzo Allah in ya bari gashin kan shi taru yana zubowa har ya wuto naman kunne inda mata ke kaɗan kunnen nan to gashin ka annabi sallallahu yana zubowa har ya wuto nan wata mata saboda mun hanga ita cewa ta hau yakan so ya ma ya kusa zubowa da kafaɗa dan ta ce na yi hajji tare da manzo Allah na gan shi akan dokinsa akan taguwarsa yana yin ɗawaji yana riƙe da sanda yana sanye da tufafi jajaye yana riƙe da sanda duk lokacin da ya zo hajjar aswad sai ya ɗan dungul hajjar aswad haka sai sumbanci watan wannan sanda ta ce ya kazu ya masu sha'aru zuman kiba gashin kan shi ya kusa ya zubo hakan kafana in ya bari ya taru Allah ta'ala sallallahu يجاوز شعره شمس ركنه في ذوق الفرح أظهر اللون واسع الجبين أو جم فات الجكي فات الجكي من ذا الله من حسكيت با إن فري أو بك ما إن زبايا كوك مجاجة ورك مجيني أأبا هكا يكبا ينا ديدا حسكي أما كما با جاجة وربني صلى الله تعالى عليه وسلم با كما فري أو بني أما من حسكا فات الجكي واسع الجبين mai yalwa shi a sassan hawa ce mai lankwasassan gira ce giran mazala ta lankwashe haka sallallahu alaihi wasallam sawadiga min gairi karar kuma gira tana cike da gashi gashi ya cike gira tsaf ba irin giran mu ba wanda sai ka zo kusa da mutum ma kake gano akwai gashi a giran tun daga nesa saboda akwai gashi da yawa a giran za ka gano giran tun daga nesa min gairi karan sannan girga mana ta hagu na manzo Allah ba su haɗe ba anan sai aka ce to an samu sabani ita ummu ma'abad cewa ta yi makarun alhajibai ne girga mana ta hagu na manzo Allah sun haɗe amma hindu dan abi hala sai ta min gairi karan sai aka ce to ya aka yi haka tun zai manzo Allah shi dai ɗaya ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza aka ce i kowa na da uzuri kwarjinin nan na manzo Allah sallallahu ta'ala sallam zai bari a mai irin kallon nan na kwakwaf za ka abin da ka kalla ka samu in ka je gaba shi za ka karar shi ma wancan abin da ya kalla ya samu in ya je gaba shi zai karar amma ba mai cewa ya zama za Allah kallo irin na kwankwan ya kare da ya komi babu kwaljini shi da bari ka ne wannan kallon saboda haka min gairi karar bainahuma ilkul zurru gabar a tsakanin girar dama da ta hagu na manzo Allah akwai wata jijiya ta kwanta haka wannan jijiyar da manzo Allah ya fushi sai a ga jini ya kwanta a jijiyar da an ga jini ya kwanta a jijiyar alamar manzo Allah ya fushi amma kuma manzo Allah bai fushi ba sai an taba Allah duk abin da za a yi manzo Allah bai fushi so bai ɗaukar farko in ka ga fushin manzo Allah an taba Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za ku amma ya shafi wala ya ga gudu nafsihi ولا نكثر لها ضيف الشجاع تبع الفرنسا لا مجد وجود الاخلاق تجد من الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ذاك ان يفشي لا بجن يا كنت او النتيجه بينهما ابن الكرب أقل الترميم له نور يعلو ما زال من أول بور حنشي tare da ɗan tudu a tsakiya duk inda ya waiga haka sai a zo hancinsa wani shayi ne yake yana wani shayi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda bai tsaya ya lura sai ya ce wanda Allah bai tada karahanci ya sabu man lam ta'lam man lam yata'amalu asham kakkan lihiya wanda Allah mai yawan gashin gemu ne gemu shi cike yake haɓarsa cike take da gashi ya yi daidai ya yi liflif shi bai yi wani bai fi wani girma ba wani bai fi wani tsawo ba wani bai fi wani fa'i ba gashi gemu maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kakkan lihiya had aja sahal al-hasayn a wajen ido hindu nan abi hala ya ce manzo Allah mai tsananin bakin ido ne inda bakin yake nan tsakiyar nan inda bakin yake to mai tsananin bakin nan ne tare da dan kurkin jadda kaɗan a ciki mai tsananin farin ido ne tare da turkin jadda kaɗan a cikin farin za ka sai ka ji na ce ashhadal ainaini ashhadal ainaini sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan idanun dara dara suke kamar idanun bauna ko fiye da haka bauna shanuwar daji din lokacin suke sake idanun nan war war tana tana kiwo a daji bi aini maha inda al-hamila tukarsal wa haka idanun manzo Allah ta suke al'aja kasan lafiya al'aja sahlan hadisi a wajen kumatu mu zana mai sauƙin kumatu ne bai da ƙiba a kumatu zani alfani mai yalwar baki ne a shinaba mai hasken haƙora ne in maza Allah ya zama shi haƙoran su suka fito ba ka cewa haƙori ne sai ka ce wasu gilas gilas ne aka jirgin wani sahabi cewa in ka ga haƙoran maza Allah sai ka ce kankara ce da ke zuba daga sama irin kankarar da ta kama ba lokacin damana ta san karo karo take to haka haƙoran mu ba wasu ce kuma ayyana kasan walƙiya wasu ba ce ma'ana ashinaba mai kyan dazewar haƙori ne ashinaba na sabbin al'adu me kafafe ne tsakanin haƙori da haƙori akwai kafa haƙorin ba mamman na suke da juna ba wannan ya ɗan take kafa tsakanin shi da wannan wannan tsakanin shi da wannan ya take kafa to wannan dan gab gab din da ya saki sai ya kawa da koran manzon da suke shi ku fada da Allah da kikal masruba manzon Allah mai tsiririn gashi ne na gaba tun daga labbar sanan inda mata suke sa abin wuya har ya zuwa cibiyar sa gashi ne ya fito ya kwanta ya yi zaro zaro kuma da kasan an aza rula don tsakiya kaɗai gashi yake duk gefe da gefe ba gashi na tsakiya ta hanyar zuwa cibiyar sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daqiqal masura ka anna urqahu jididun yatni fi safa'il fasa a wajen kuma wuya wuya mazala kai ka ce wuyan kyakkyana ko na gunki aka ce menene hikimar kamanta wuya mazala da wuya kyakkyana ko na gunki aka ce abin da ya sa wuyan ya tsana ko na gunki ba ka ganin wuyan da rana ba ka ganin jijiya ta haka ta fito ba ka ganin ƙashi ya fito ba ka ganin wani kwarmi a wuyan wuyan ya cika ya yi mulmulmul sai sheki yake yi haka wuyan manzan Allah ya shi sai na alima cewa in ka ga wuyan manzan Allah ya tafi samkar ga tsawo kuma tsawon bai wuce wuri ba sannan ko ina ba rama wuyan yadda ya tsawo kuma ya cika ya mulmulmul yana kasan shantalin azurfa ka annabu ibrisu fidda haka sai na alici ka anna ulqahu fi jannati fi sirri fidda mu'tad min khalq badin mutamatik manzo Allah mai madaidaicin halitta ne shi ba dogo ba ba gajere ba ba mai kiba ba ba mai rama ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan mai jiki ne jiki da ban kiba da abin da ke cewa jiki ba inda yake da rama ba inda kashi ya fito a jikinsa ba da ke sannan mutu ma ke ka jikinsa cire ta da juna alamar mai ƙoshin lafiya ne ba ka gan shi ba ka ga jikin ya yi ragwabdu ya saki kamar wanda ya aiki ya gaji ko wanda ya ciwon da ya rafke shi sai ka gaba ku zani a'a jikin manzo Allah cire ke da juna yumsiku ba'u ba'u shine ba da mutu ma ke ka sawa al-batni wa sadri kirjinsa da cikinsa sun yi lebur haka ba mai babban ciki bane wanda in cikin ya turo sai kirjin ya shige haka a'a irin masu sai fadin nan in cikin ya turo sai kirjin ya shige ba haka manzo Allah ya ce ba kuma kirjin ya turo ba haka cikin ya shige kamar kamar gaban baji faran da ake cewa baji ba haka manzo Allah ya ce da kirjinsa da cikinsa sun tafi straight sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne sawa al-batni wa sadri mashiha sadri manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai yalwa mai yalwa wato kafada mai yalwa kirji akwai fadi tsakanin kafadar dama da kafadar gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'ida wa bainal kibai zahm al-karahi duk inda kashi ya hadu da kashi na manzo Allah joint kenan mai kaurin nan زخم الكوابيس انوار المتجرد من ذا الله تعالى duk inda tufafi ya tsere ta bai lullube ba mai hasken nan ne don Allah ya nuna manzo Allah na daban ne kai in ka diga hannunka inda rana ke duka yayi duhu amma da ka janye hannun jamfarka sai ka ga ashe nan shi saboda rana ba ta duka nan ya fi haske to shi ne manzo Allah inda rana ke duka haske yake yi anwar mutajarrid موصولة ما بين النفس والصورة بشأن المجري في الخلق عارية الأديان مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الفم وذا الله من يوم قاشر انت حنوني قاشر يا فتو أحنون وذا الله يا يلت لت لت يا فتو سلم من يوم قاشر سمن كافتوني سمن كافتون فقاشر يا فتو يا فتو sannan mai yawan gashin can saman kirji ne dab da wuya to ka ji ana gashin Allah ka kalle ki a cikin sa ashar zira'ani wa nufi bin wa'ali sabr tawila sandai ne mai ga mai tsawon damtse ne damtsan sa mai tsawo ne alaihi salatu wassalam rahaban raha mai yalwar tafi ne tafin shi mai yalwa ne ko makahu ya gaisa da manzo Allah zai ji lalle ya gaisa da babban mutum wannan tafin babban mutum ne ko da bai gaishe ba wasu kace ma'anar rahmar raha mai yalwata fi wajen baiwa ba mai kyauta irin kamar tsara rahmar raha shafinar safai ne kalamai manzo Allah mai taurin yatsun hannu ne da yatsun kafa sa'ilal atraf mai tsawon yatsun hannu ne sa'ilal atraf sabqal qas manzo Allah mai tsakakken gaɓuɓa ne ma'ana ba inda za ka ga kwanda ta hito ma'ana wani wuri a jikin manzo Allah ya murɗe irin jikin ɗan kukawa ko ɗan dambe ko ɗan rastani za ka ga kwanda ta hito haka nan ga ga hannun a manzo Allah ba sai sabbal fas kun san da kafa sannan mai tsananin kwarmin kasan kafa ne irin ɗan kulokon nan na kasan kafa wanda za ka ji wannan kulokan in ka taka ƙasa shi bai shafa ƙasa kuma za Allah ne tsallin kwarmin nan ne kusan da kai masihar kalbai manzo Allah ta sallam ne santsin saman kafa ne ne santsin saman kafa ne yambu al-mulal in ruwa suka zo za su zargi kamar ya shafa mai kuma ba mai ya shafa ba kafa haka Allah ya halitta kafa shi da santsi masihar kalbai yambu al-mulal idan zala zala taqallu'at in manzo Allah na tafiya taqallu yake yana daga kafar shi da ƙarfi ya ajiye da ƙarfi ma'ana mai koshin lafiya ma'ana sadauki ne ma'ana ba mai takama ba ne sallallahu ta'ala sallam wai sun ta tafu'an in maza Allah na tafiya yana ɗan haɗawa da rangaji ma'anar rangaji a hausa turawa dama haka yana turawa hagu haka sannan kuma ينبو أنهم الماء إذا زال ذلك تقل الوقت تكفؤا ويمشي هونا إما زال لا تفيا لا تفيا تكن شكن نتوى كما شكن نتوى لا ما سفا تباين الله الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا bayan Allah su ne masu tafiya a kan ƙasa cikin cikin natsuwa to manzo Allah shi ne shugaban bayan Allah don haka ina tafiya yana tafiya cikin cikin natsuwa ويمشي هنا ذريع المشاة manzo Allah mai fadin ta kane inda ya aje kafar dama ba nan kusa da yake aje hagu ba akwai fadi tsakani akwai kusa tsakani to haka yake tafiya fa fa fa akwai fadi tsakani sai ta bai suka ce in manzo Allah na tafiya ka annan arda tuwa masu kamar nade mai kasar ake yi na tafiya mu kuma in za mu yi tafiya da manzo Allah sai mu hada da gudu kunna nujhidu anfusana wa huwa ghayru muqtarin in za mu yi tafiya da manzo Allah sai mu hada da gudu amma manzo Allah shi bai damu ba normal tafiya yake yi amma mun sai mu hada da gudu sai mu hada da gudu sallallahu ta'ala saboda ko cikin tafiyar akwai mu'jiza cikin tafiyar akwai mu'jiza ويمشي هنا بريئا من شاء اذا مشى اذا مشى كانما انخذ من التوكل in manzo Allah na tafiya kamar yana ganin garuwa da kan wani cudu ka annama ya tafi min tsaro wa idan tafata in tafata jami'a in zai juya da jikin shi gaba ɗaya yake juyawa baya juyawa da wani shi haka a gaba ɗaya yake juya in tafata jami'a khafi da tsarki manzo Allah in yana mai yawan sunkuyar da ganin shi ne kasa khafi da tsarki nazaruhu ila al-ardi atwal min nazaruhu ila al-ardi yawan ganin shi kasa ya fi kallon shi sama yawa jullu na zarfi mulahama mafi yawan ganin shi ma harara ne gefen ido duk abin da zai kalla in ya kalle shi da gefen ido ya kare shi saboda kunya manzo Allah zai iya tsura ma abu ido ya tsura ma abu ido ya saboda kunya jullu na zarfi mulahama ya suku a taba wa yadda umman da ke da istana in manzo Allah na tafiya ta sahabban sa yake a gaba ta sahabban sa yake a gaba ba wai watan yana shiga yana abin da ɗinsu ba ne me yasa suka ba shi na ba mala'iku dubu saba'in suna bayan shi duk inda maza Allah bai kai mala'iku dubu saba'in ke raka shi don haka sai ya sa sabon a gaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan fa a zaman gida ne amma in a yaki ne ba gaba yake sa su gaban su ba shi kwaba a'a in a yaki ne inda tsoro yake shi ke shiga gaba domin ka tabbatar da ba tsoro ka da matsala manzala shi ke shiga gaba shehu ya faɗa mana tarahum ka annal mauta fihim hayatuhum wa aqdumuhum khairul wara fi tabassumi idza ma ra'itu qad hamil laysa qa'iman wa qama ka shakru bil jushi arba'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya haɗu da wanda ya haɗu da shi ki fara gaida shi saboda tawazuji ga Allah bi bi girman manzo Allah bi a hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam da da da na yanzu da waɗanda za a yi har da Allah ka baka wannan amma in ya haɗu da sahabin da shi ke ce mai salamu alaikum salamu alaikum bai jiran sai sahabin ya gaishe shi ne gaishe saboda ya karanta da mu tawazu'i kuma na biyu ya nuna mana shi ta ya wadatu ga barin gaisuwar kowa shi da Allah ke aiko mala'ika jibril ya ce je ka gayan mun da bawa na mazo na muhammadu malaika jibril ya zo ya sallama ya ce ya rasulullahi Allah yake yana gaishe ka yanzu wanda Allah ke gairwa gaisuwar wa ke saurare bai saurare gaisuwar kowa shi an gama gaida shi tun da Allah ya gaida shi an gama gaida shi ya gama karɓar gaisuwa don haka in ya haɗu da sahabinsa shi ke fara gaida shi sallallahu alaihi wasallam sai hindu kan abi hada ya ce to sifi man ikafu sifanta mun ya manzo Allah ya ce magana يجي كان متواتر الأحبال دائما الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يكتسب الكلام ويقتسمه بأشداكه ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير دمسا ليس بالجاف ولا بالمهين يؤظم النعمة وإن زقت حيز واقع شيئين شي ما ينادي يرى abin da ya ce ya maza Allah ke magana a gurguje saboda muna son mu ji wani abu daga akhlaqul nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'in manzo Allah dan mu koyi muna tsananin bukata ya hala na yace manzo Allah sallallahu alaihi yawan yin shiru ne mai yawan yin shiru mai yawan tunani ne in zai yi magana zai yi magana ne da jawabin kalma mata sarin kalmomi in ya karba uku ta ishi malamai su ta walwala a kai har ma uku numa rana kuma wa'annan magana magana bai yi fice bukatar magana ta kama sai yayi awa biyu uku cik da ce komai ba kuma yana cikin sahabbai sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in yana magana leban sana sama da na kasa motsawa suke yi ma'ana mai koshin lafiya ne ma'ana mai koshin lafiya ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma annabi alaihi salatu wassalam mai tsananin girmama mutane zai da wulakanci wanda Allah zai wulakanci in ka bashi abu yana girmama abin komi kankantar abin fiye watan nan da za ka ɗauka an ka ba manzo Allah zai ta godiya zai ta yabawa zai ta nuna farin ciki zai ta nuna murna kamar ka bashi wani abu duniya gaba ɗaya saboda girmama ni'ima manzo Allah bai kushe abinci ba a kawo mashi abinci bin da abin halaye manzo Allah bai taɓa kushe abinci ba ma'anan kushe abinci a kawo maka abinci sai ka faɗi illa abincin kai abincin nan bai ji gishiri ba kai wurin ba ta ji nono ba a ta yi tsami wurin ta yi tsami kai abincin nan gishiri ya yi yawa ba za Allah bai ce ba in dai zai ci zai ci in ba zai ci ba ba zai ci ba kawai ba ya zo ba fata in duk yadda kuma abincin ya yi daɗi ba za Allah zai yin kwanti kai abincin nan ya yi daɗi ba za Allah bai ce ba in dai zai ci zai ci ba zai ci ba zai ci ba in zai ci zai ci ba zai yaba ba zai yi suka ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan annabi alaihi salatu wassalam baya fushi dan an taba alfarman sa sai in an taba Allah nan ka in ya fushi duk abin da ya tafi masa ya gabatar abin ko bi kuma in ya fushi ba na iya tunkarar manzo Allah ya gabatar da shi sai na ali kadai ke iya tunkara manzo Allah dan ya busar da shi ya lallashe shi saboda wani sirri da tsakanin su da juna wanda daga Allah ne sai na ali karama Allah wajen warke manzo Allah sallallahu ta'ala ya bai da fushi ba da aka alƙawarin idan yayi fushi sai a ga ya kawo da kai in yayi farin ciki sai a ga yaren a ido in yayi farin ciki za a ga fuskar shi ta ƙara kalli fiye da ɗazu فقال حسيت إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر aka sa farin ciki in yi farin ciki aka ba aka sa shi farin ciki aka yi wani abin da ya murna sai aka fuskar shi ta ƙara tsanani ta ƙara haske ta ƙara washewa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu idan abu ya bashi mamaki sai a daina saba hannu haka haka abin yake haka abin yake manzo Allah ya ya ban mamaki abu ya bashi mamaki in yana ba da labari hannun nan nashi babban yatsa na hannun dama shi yake azawa a kan tafin hannun abu yana bugawa aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi ko daga nesa ka hango ka san manzo Allah na ba da labarin cewa yana ba da labari sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam in yi farin ciki sai ya bayyana da wasu haƙora da kasan watan kankar da ke zuwa daga sama lokacin da mara kamar yana kasan walƙiya shi sai na aje cewa kankan kamar walƙiya shi kuma abba sai na abba abba sai ce idan ru'iya idan ta kallama ru'iya kan nuri ya khruju min bayni sanaya in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana za a ga wani haske na fitowa daga bakin shi hijir abi hala ya tsaya a nan sai sai dina hakan wata rana da suka samu safa'i da kuma sai na bukai da yana ba shi labari wasu sifofi da na haddato daga kawo muhimmi dan abi hala ko kana da su sai ke karanta mu ne sai dauko mai tun daga can inda muka faru din har ya kawo nan sai ya ce nan ka tsaya sun ce ni nan na tsaya sai ce to ai ni na wuce nan in dai dangane da manzo Allah ne ni na wuce nan ai da na rika tambayar baban mu sayyidina Ali dangane da manzo Allah ba abun da ban tambaya ba ya manzo Allah ke shiga gida ya yake fitowa ya yake sa tufafi ya yake cirewa ya yake zama ya yake tashi ya yake kaza ya yake kaza yace kana yadhkurullaha fi jami'i ahyanihi ya ce komi ba za a zai sai a mace Allah komi zai sai a mace Allah don haka manzo Allah na daban a wannan sugodi zufan sa ya fi turare kanshi zufan sa ya fi turare kanshi dan mu gano halittar manzo Allah ta daban in mutum yayi zufa kamar mutum ya tafi gona yayi zufa in ya dawo gona bai son a kira shi ko daurin aure ko ya sai masallaci ko kuma wata haka ta jama'a domin shi kanshi yana tsarguwa da kanshi sai ya ta yawa tsarwa saboda zufan ya ishe shi amma shi zufan manzo Allah neman shi ake saboda kanshi shi a lokacin da mai zufa ya tsargu da zufan shi shi na maza Allah ne mashi aiki don haka wata rana ya je ya yi bacci ya je gidan ummu sulaimin mahaifiyar ɗansu maliki to maza Allah sai bacci rana a gidan da ya bacci rana sai ummu sulaimin ta zo da kwalba tana taron zufan manzon Allah ko da tana taron zufan manzon Allah sai maza Allah ya farka yana farka sai ce ummu sulaimin menene kuma wannan sai ta ce ai zufan ka ne muke wa turaren mu ne da shi duk turaren da muka yi mamis da zufan kai na kan kowane turare ƙarshe hajji zufan maza Allah ya turare ƙarshe idan maza Allah ya dafa kan yaro imam al-qadi ya ce yaron zai wuni ana jin ƙamshin dafa kan da maza Allah ya in maza Allah ya ga hanya ba tambaya kake ba cikin kwaroron nan da wannan da wannan da wancan wani ya bi a kai dai kashe watan ka sa hancin ka duk inda ka ji kamshi to nan yazi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ishaq ibn rahawa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshin da yake ba ba fa kanshin turare ba kanshin shi ya fi turare kanshi manzo Allah na sa turare ne kawai saboda ya sunnanta mana sa turare amma shi ya fi turare kanshi don haka Al-Hasan Malik yace ma masistu dibajan ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شممت مسكا ولا أنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك بل تقول أبو ما يتمشي بقى كمان تبشي حاكم العالم tunda nake ban taɓa jin wani abu mai kamshi ba ko almiski ko ambar wanda ya kai kamshin wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ne kuma yake manzo Allah ta kula da zufa ya shafa turare kan shi in yayi boji bojin sa shanyewa aka yi ba dan cewa a shanye ba amma boji yayi da daddare a cikin kasko dan mu san komai na manzo Allah da daban ne bojin sa ba ta mata wannan kowa ba da yayi boji a kasko da daddare da safe sai ya ce ya ce ma barira wata bararre shi barira yace barira a je a dauko kasko na na a je a zuba da abin da ke ciki yace abin da ke ciki an yi tun jiya da daddare na shanye tun jiya da daddare na shanye kin shanye eh ai na tashi ina jin kishirwa ina neman ruwa na ga ruwa cikin kasko ko sai na shanye duk dai da ba da taɓa jin wani ruwa mai ƙarfi kamar wannan ruwan ba. Allah ya ce da ciwon ciki har abada ba za ki sake ciwon ciki ba. saboda ta sha bolin manzo Allah ba ta kace wata sahara ba barira yana na cikin kashi ba sai ba muqabila haka ma da aka yi mai kaho ka gano jinin manzo Allah ba ta sauran jina ne ba manzo Allah sai zo mana da watan حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أي ذوق an haramta muku kaza da jini da mushe da sauransu duk haramun ne amma ban da jinin manzon Allah da aka yi mu da Allah kawo shi ba Abdullahi ibn Zubair yace je ka samu wuri mai kyau boyayye ka zuba ka ji je ka samu wuri mai kyau boyayye ka zuba da ai tana ganin kowa ya gane karatu abinda za a zuba mai tsarki ne shi jini mai tsarki ne tun da ka ji an ce a nemi wuri mai kyau ai ba a taɓa neman wuri mai kyau aka zuba kazanta ba kazanta kan a kai ta bola juji kwatami shadda ta ake zuba kazanta amma tun da kaji maza Allah ya samu wuri mai kyau koyayye a zuba abin da za a zuba mai kyau don haka Abdullahi ibn Zubair ya yi ta shige ina zai zuba ina zai zuba duk inda ya yi sai ga kai ni ban gamsu da zan ba manzo Allah ba wuri mai kyau ya ce koyayye daga ƙarshe ce kai ni ba inda yake koye in ba ciki na ba kawai sai ya daga man ka daga kwalba fanta ko coca cola sun shanye jinin manzo ya goge bakin shi kawai sai ya dawo yana dawo manzo Allah ya kalle shi yana kallon shi ke ka samu wuri mai kyau ka zuba ya ce na samu wuri mai kyau na zuba manzo Allah ya sake dariya ya ce la'annaka sharifta mu basirul misirul gaibi kawai kiyali ya ce ka in ce fa shanyewa gani ya san shanyewa ne ya ce wallahi ya rasu na haka aka shanyewa gani zalace to aka sha wahalar mutane za su sha taka
don haka in abdullahi ibn zubair na tsananin tashin hankali a wajen yaki to abun ba dama saboda jinin annabta da yake ɗauke da shi ko shi ba imani ba amma ka jinin annabta yana ɗauke da shi abdullahi ibn zubair ke amma maza Allah bai cewa to daga yau bai ce daga yau ka sake shan jinin da ba saboda ni saboda jinin ɗalibi ne ne tsarki ne maza Allah in je bayan gida ummu da Aisha ta ce in muka bi daga bakin gaba mu ganin komi ba mu ganin komi sai da mutum kamshi na tashi sai ran da muka kasa hakuri muka tambayi wa Allah ya rasulullahi in ka je bayan gida daga baya muka bi daga baya ba mu ganin komi sai dai kawai mutum kamshi na tashi wanda Allah ya bamu shi aw ma alimti aba Aisha ba kira labarin kasa na shauƙin abin da ke fitowa daga jikinmu ai kasa ke buɗewa ta haɗe abin da ya fito daga mazara sallallahu ta'ala alaihi wasallam duka wannan fa Allah ya nuna mana maza Allah na daban ne kai baka taba ji ba irin haka baka taba gani ba irin haka to na daban ne shi maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk abin da yake jikin maza Allah ne kake Allah bai alƙi tsamarta ba jikin maza Allah babu hamatarsa a lokacin da mai hamata hamatarsa ke datti ta kore datti ta yi wari ta yi bashi amma maza Allah ta sallar in ya daga hammatarsa sai dai kai a nan sai a ga watan wani zufa zufa ya rika san walƙiya kamar dina ne ɗin walƙiya haka za a ga sannan ba sai da ƙamshi ta ba magana wani ba saboda Allah da halicci kazanta ba jikin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ne dan ne kyau bawa da yake manzo Allah duk sahabbai abin da suka ce ba ku taɓa ganin mai kyau irin manzo Allah sai na Abu Hurairah abin da yake cewa ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka anna shamsa tajri fi wajhihi tun da nake ba taɓa ganin wani abu mai kyau ba ba fa wani mutum ba wani abu mai kyau irin manzo Allah ba taɓa gani ba in ka in ya waigo haka zaka ga wuce shi tana wani alawa kai ka ce rana ce ke tsawafin dukkan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka annabi shan ta jini biyo ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda ya kubanta shi zai ce kamar rana ta wata kusa kansa kuma babu irin shi don haka wani mawaki ke cewa in ka gama za Allah daga nesa za ka ce lalle ya ko a kyau amma yana yi kusa da ɗaya sai ka ce a shi yanzu ya fi ɗaya ashe yanzu in yi lokuta ya fi in yana ne da kyau in ka kalle shi yanzu bayan minti biyar ka sake kallon shi sai ka ga ashe yanzu ya fi ɗazu kafin minti biyar ɗin kuma duk yanzu ba ta Allah ke nuna kan manzo Allah na da kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai inna yusuf alaihi salam manzo Allah ya ce na gan shi a garin Isra'i da Mi'raj an ba shi rabin kyau amma ya rabin can nan yayi mata ke dabba suna yayyanka hannayensu a cikin kyan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam haka alqur'ani yake mata suna yayyanka hannayensu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ruwaito wata mata ta ga manzo Allah tana watan sha'awar manzo Allah babu shin me yasa kan manzon Allah shi duk to aka ba shi barabi da irin annabi Yusuf shi kulliya aka ba shi duk gaba ɗaya kan aka ba shi hajja wa haru husni fi ghairu mutaqin amma fa ba a taɓa ruwai ko kuma tana shawar shi ba saboda me saboda aka zuba tsabar kyan sai aka rubuta kyan da jalala farjini jamala an lullube ta da jalala sai suka fitar da kamala result din sai zama kamala da an gama da Allah sai da kuma ga Allah ba a sha'awa ba da irin da sai Annabi Yusuf alaihi salam dan haka sayyidina Hassan bin Sabit Allah ya saka masa alkhairi yace wa ahsanu minka lam tara qatru aini wa ajmalu minka lam talid an-nisa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله mai kyau irin ka idanun na abu ya taɓa ganin shi haka hata mai kyau kuma gaban manzo Allah ya faɗa wannan magana mai kyau irin ka ido na bai taɓa ganin shi ba
mai kyau irin ka wata mace ba ta taɓa haihuwa shi ba ya rasulullahi kamar kai ke cewa ga yadda za a halice ka halice ka kaga da ba da wannan ba Allah ya wannan waka ba sai a ce akwai gurbi wani haka bai tsaye ka ba an wuce gurbi kamar shi ke ba da instruction ya ce a yi man hanci kaza a yi man baki kaza a yi man ido kaza ya ce ka annaka kadu kulita kama ta kamar yadda ka so aka halicce ka kuma daɗin abin gaban manzon Allah ne ko manzon Allah ya saba waka hannu za ka ta zo haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ana bayani akan kyan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a magana wani kuma abin da za a ce irin manzon Allah ba kaga daga darussan ka ji irin wannan sifofi ba za ka yadda wani ya ce maka annabi mutum ne kamar kowa ba sai ka ce a ko alama waɗannan dabbobin ai ba taɓa jin su ga wani ba ka taɓa jin mai gani ta baya irin yadda yake gani ta gaba wannan idon nashi ba mai girma da ɗaukaka magana idon da ke a idon ya kai ya gani ta gaba ya gani ta baya bai wai gaba sai ga abin da ke bara hadisin bukhari ne da muslim manzo Allah ya ce inni imamukum la tasbiquni bil ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyami wala bil insirafi fa inni arakum min amani inni arakum min wara'i kama arakum min amani manzo Allah ya ce ni limamun ku ne shi liman ba a kuni sai yayi za ka manzo Allah ya ce kar ku yi ruku'i sai nayi ku je da riga na ruku'i ku je da riga na sujjada ku je da riga na miƙewa ku je ka riga na sallamewa ina ganin ku ta baya yadda nake ganin ku ta gaba sallah ta gaba ganin mai ɗauna ido yana jin abin da ba kowa ke ji ba don haka yace inni la ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un أتت السماء فهك لها أن تئر ما فيها أربع موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى ya ce ina ganin abin da babu bane ina jin abin da babu shi ina jin kugin sama sama na kugi in ji maza Allah kugin ta nauyin ibadar mala'iku ya dan karita nauyin ibadar mala'iku ya dan karita maza Allah ya ce ba inda za ka aza yatsa hudu a sama a ce akwai mala'ika daidai nan gurin ya soke yana ma Allah sujjada za ku wannan ibada ta mala'iku ta nauyaya sama har tana ƙara tana ƙugi kuma manzo Allah na jin ƙugin tana jin ƙara ka taɓa jin wanda ke jin ƙugin ƙara sama babu sifin na Rasulullah manzo Allah da zai tafiya a dutse a farallan dutse kawai sai a ga kawo ya dutse ba sai a ga kawo ya amma a gama masu yi tafiya a tudu mai ba a ganin kawon sai tudu mai rai ya koyi kawo mai ba can a dutse dutse ba yin kaurin dutse amma ya ce tun da manzon Allah ya hau shi a shiga ulmashi mahi sadaukantar mutane to bai dace a yi gasa da shi wajen sadaukanta bari a tafi bari a tafi kari bari a yi laushi sai dutse ya yi laushi manzon Allah ya taka sai a ga sabon sakai dan kai ya yi gasa da manzon Allah wajen karfi da sadaukanta shi ko tudun mai rai fa da ya koyi sawun nan Allah to an san manzon Allah aliyanan nasu ne mafi taushin halin mutane to shi ko rai rai sai ya kai ya gasa da manzon Allah wajen taushin hali to bari ya dan yi tsakatsaki ne da zai taka manzon Allah sallallahu alaihi ko sawun ba a gani ba kaga in ya bayyana da sawun manzon Allah ya nuna shi mai taushi ne shi ma shi ma mai taushin hali ne shi ma to wannan duka ayoyi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke nunawa na sayyidina Maulana sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan muka koma wajen ɗabi'u da halayen manzon Allah muna da buƙatar mu ji ɗabi'un manzon Allah saboda ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un manzo Allah ga duk wanda ke kaunar rahama ubangiji ya yi koyi da ɗabi'un manzo Allah ɗabi'un manzo Allah ina a yi koyi da su da duk wanda ke tsoron rahamar ubangiji ya koyi tabi'un manzo Allah haka Allah ta'ala ya ce to kaga kenan muna da tsayin bukatun mu biya dabi'un manzo Allah suke waɗanda Allah ya ce mu koyi da su to manzo Allah shine Allah ya tara ma dabi'u na girma duk abin da aka bi da girma Allah ya tara ma Allah ya annabawa an ba su dabi'u na kirki na girma dukkan annaba an ba su amma ko da annabi sai da Allah ya ce ya yi fice akan kaza annabi Ibrahim Allahu munib kai annabi Ibrahim akwai zikirin Allah zakir ne babba kake wata wata Allah munib mai mai da al'amuran shiga Allah ne annabi Ibrahim annabi Nuhu sai ka ji Allah ya ce innahu kana abdan shakura annabi Nuhu bawa ne mai kyau gode ma Allah mai kyau godiya ga Allah annabi ayyuba shi ko hakuri inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab hakika mun sanu shi bawa ne mai hakuri mai hakuri annabi isma'il innahu kana sadiq alwa'd wa kana rasulan nabiyya annabi isma'il kai kai gaskiya alkawari in an yi alkawari da annabi isma'il ba ta ba haka Allah ya haka Allah ya ji annaba na yau ɗabi'u na kirki to waɗannan ɗabi'un gaba ɗaya da annaba suka yi fice a kansu su Allah ya haɗa hancin su ya danka wa Allah sai ka ji Allah na wa innaka la'ala khulqin azimin ya rasulullahi kida ka kana kan ɗabi'u na girma wani wuri sai ya ce ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi ya rasulullahi waɗannan fa su ne waɗanda Allah ya shirya sai riko da shirya su za ka daga wuce shi gaba ɗaya manzo Allah shi aka ba ta manzo na karwa shi ya shi ya mallake su don haka sai ka je na cewa inna ma bu istihi utamima makarim al akhlaqi ke dai an aiko ni don in cika makarim al akhlaq duk inda kai wata dabi'a ta kirki a wajen wani ya yi fice kanta to a matsayin samfur kake mai haƙiƙanin wannan sifar wannan halin wannan ɗabi'ar shi ne sai na rasulullahi sallallahu ta'ala sallam manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi kowa kyawawa ɗabi'u zan takaitu saboda akan saboda yanayin lokaci in yi tarkibi akan ɗabi'a guda hudu wadda maulama shugaban radiyallahu anhu ya ambata a cikin diwani yana ambata masu kuma Allah ba su da iyaka hana matsala ba su da iyaka da aka tambayi ummi da Aisha da bi umman da Allah saboda babbar fakihi ya ce mallama ce ta samu ilimi wajen manzon Allah har manzon Allah na cewa khudu nisbadinikum an hadhihi al-ubayra ku riƙi rabin addini ku daga jamma sannan kun ga jamma sannan ku riƙi rabin addini ku wajen ta ummi da Aisha ce saboda ni ita ce wata rana da mai bara ya taho za ta ba shi dabino sai ta shafe dabinon da turare sai maza Allah na kallon ta ce Aisha kuma wani ilimi aka samu in za a yi sadaka sai an sha mata turare ya ce ya rasu da layi tun da zan sa a Allah ba zan ba ko an ce layi inda Allah ta'ala tsayyibun ai kuma illa tsayyibun za ka bari in kamfasa abin da zan ba Allah tun da mai kamshi ne Allah mai daɗi ne Allah mai tsarki ne don haka bari in tsarkaka Allah ya ce ta uku lalle Aisha bikin zama malama lalle Aisha bikin zama malama manzo Allah ke cewa Aisha malama ce don haka yake kudu ni fadiniku an hazu ne kuma yawa kuri kuri kare addini ku daga jama'a ta to ita wannan Aisha da aka tambaye ta kan dabi'un manzo Allah abinda ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'un manzo Allah shine alqur'ani dabi'un manzo Allah shine alqur'ani kaga gajeruwar amsa kuma gamsarsa ta gamsar kuma gajeruwar amsa duk wata ɗabi'a kirki da kaji qur'ani na kira zuwa gare ka to ɗabi'ar masala duk wata ɗabi'a kir da adama sai da alqur'ani ke hani kanta mazala shi ne farkon mai kanta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda haka nake zan yi tarkibi akan waɗannan ɗabi'u na manzo Allah sallallahu guda hudu waɗanda maulan shehu ya ambata a cikin wannan baiti cewa wa ahlamu khalqillahi a'dalu khalqihi min an-nas atqa bal min an-nas ashqa manzo Allah shi ne mafi haƙurin halitta Allah manzo Allah ya kowa haƙuri haƙuri kai masa ya yi kamar da kai masa ya kau da kai abinda hali irin manzo Allah rabu laifi ba za ka yi mashi amma bai son ka gane ya gane don in ka gane za ka ji kunya in ka gane za ka takura cewa manzo Allah ya gane na mai laifi na mai ba daidai ba in ya je ne zai kau da kace kau bai gani ba don kaka samu damuwa in ba maza Allah ba ka shi wani so yake sai ka gane ya da in baka gane ya da mutum ba ai komai ba in ka ki gane wato sai tashi hankali amma maza Allah ba haka yake ba ya ishi hakurin manzo Allah wannan hakurin fa manzo Allah ya same shi da tsari uku Allah halicce shi akan sifa ta hakuri na biyu Allah ya tarbiyyanta da shi akan sifa ta haƙuri za ka yi cewa addabani rabbi fa ahsana tajibi Allah ya tarbiyyanta da ni kuma shi ya kyautata tarbiyya ta sannan na uku ɗani na uku mataki na uku sai ya same shi ta wahayi sai ka ji Allah na cewa fasbir wa ma sabruka illa billah fasbir wa ma sabara ulul azmi min ar-rusul ya rasulullahi kai haƙuri ai kai haƙurin ka na Allah ne don Allah kake هي هقولي ايه ده يوم كل ادرس كده هقولي خذ الاقوى وامر بالعرف واعرف عن الجاهلين يا رسول الله كيف كده هقولي ده وانا ايه تتوقع في مزالة الملائكة جبريل بيمين التاويل التبيه فتر وانا ايه في ملائكة جبريل حتى افعل العالم بما تنا تنبيه مثلي نقطة قطة نقرأ دي شيني الله تبارك وتعالى da ya dawo sai ya rasu Allah ya ubangiji ya ce in gaishe ka tashin farko kafin komai ya ce in gaishe ka na biyu kuma ya ce ya amurka an tasila man kada aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu an man zalama ka ka ka sadar da zumunta wanda ya yanke zumunta shi da kai kai ka sadar da zumunta da shi wanda ya hana maka nashi kai dauko na ka kaba shi wanda ya zalunce ka kai mai abuwa kai mai rangwame shi ne tawilin wannan aya ta wanda ya tabar da ta don haka maza Allah ya kowa hakuri ya ishi hakurin maza Allah da misalai na hakurin maza Allah saboda lokaci za mu ɗan tsakuro misalai mu gano ya maza Allah yake da hakuri in muka je hakurin maza Allah mun zo maulidi kuma mun mutu ya maza Allah ne to akwai aiki gaban mu kenan in muna son soyayyar mu ta cika mu yi koyi da manzon Allah wajen hakuri mu yi koyi da manzo Allah wajen hakuri don haka makoci ne hakuri da makocin mai gida ya yi hakuri da iyalin shi mace ta yi hakuri da mijinta ba ya hakuri da mahaifin shi ba ya hakuri da yaran haka kowa in yi koyi da manzo Allah za a zauna lafiya da haka manzo Allah yana da hakurin sa tun daga rabbi ce Allah ya aiko shi wallahi bai huta ba manzo Allah bai huta ba kafiran maka fa kafin manzo Allah ya ce Allah ya kushe ba wanda suke ganin girma da ɗaukakawa da girmamawa da jarabtawa kamar manzo Allah amma su wanda yake Allah ya kushe sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah yake haduwa da jarabawa yake haduwa da jarabawa ba abin da ba ya manzo Allah akwai wata rana manzo Allah yana sujjada yana sallah nafila a Ka'aba gindin ka'aba kafiran maka sun gungu can gefe sai suna bakin ciki sai suna cewa wai wane ne zai mai wani abu na musgunawa a yi wani abu na cin mutunci ga maza Allah shi ke nan sai wani ce abin da za a yi a je a samo mahaifa ta raƙuri mahaifar raƙuri tana wari tana tsori tana rasata da jini aka je aka ɗauko aka zo aka jiba akan manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada bai dauko ba kuma ba wanda ya ce je bai dauko domin kafiran makka ne masu fada a ji a makka sun kasa sun ari sai da aka je aka faɗa masa da suna fa'ima radiyallahu ta'ala anha ta shiko a guje ta zo ta dauke wannan kazanta ta gugguge manzo Allah wuyansa ta wawanke maza sannan maza Allah ya dauko ko daga sujjada kafirin rayuwar da maza Allah ya san maka tun da Allah ya sani an sa mai takunkumi ba a sayan masa ba a tsaye gare shi kai kabilar sama ba a sayan musu ba a tsaye gare shi shekaru an yi ki irin takunkumin da kasashen turai ke zama kasashe to an samu manzo Allah da shi ta kai ga azaba ta sa sahabban manzo Allah manzo Allah ce su yi hijira su kai habasha wasu ma da ba su hijira ba kashe su aka yi kashe su aka yi har daga ƙarshe dai Allah ya ce an yi shawarar za a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya hijira ya kuma Madina ya hijira ya kuma Madina to ana tunanin tun da ya hijira ya kuma Madina ya huta ko ina bai huta ba daga makkan ake na dan yaki a aiko shi an Madina a yaki amma ɗan uwa da aka yi fatu makana manzo Allah ya ce makka wannan garin da aka fitar da shi dai aka hana shi shaƙiƙar to sai da makka ta koma a tsarin da shi da manzo Allah ya ce makka ya shigo wanda aka fito makka ya tara mutanen makka gaba ɗaya mushrikan larabawa ko kun san abin da zan yi da ku manzo Allah ya ce ko kun san abin da zan yi da ku sai suka ce khairun akun karimun wa ibn akhin karimin alheri za ka yi da mu wata alheri za ka yi da mu don mun san shi ka tsaba shi ka sani shi ka iya sai maza Allah ya bari shi ni kuma su suka yi sharri da makin da suka yi maza Allah amma ba su yi kuma sun kuma sun ce alheri maza Allah ne don sun san bai san wani abu in ba alheri suna faɗin haka sai maza Allah ya bari shi sai to shi kenan bari in faɗa muku ne da annabi Yusuf ya faɗa wa ƴan uwan shi in habu fa antum qulaqa la tasribu alaykum al-yawma shi kenan an yafe ma kowa an yafe ma kowa ba wanda aka rika da laifi Allahu akbar manzo Allah ke Jibril ya shekara cikin sakan manzo Allah ya yi in ba manzo Allah wata su fa kafin maka sun ɗauka ta maza Allah ce a yi layi ana daɗa kawo ana daɗa kawo sun san abin da suka yi sun cancanci haka da aka yi uku da aka yi uku an gamu da jarrabawa to wannan jarraba da aka rinta har aka kai ga jikin manzon Allah aka fasa goshinsa aka kare haƙori shi sai sahabbai suka ce udu adal mushriki na ya rasulullah يا رسول الله استلموا مشركين مهم أدعاء أنا حركة لما قال الله صلى الله عليه وسلم أقو ألم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت داعيا ورحمة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وقال الله صلى الله عليه وسلم أي ما يقول لي يسئين وراء أنت يسئيني يا شباب يقول لي يسئين وراء مي أكا يقول لي شيء أم يقول لي إني كرا فألا يقول لي دم رحمة don haka maimakon mugun ya addu'a sai ce Allahumma hadi qaumi Allah ka shaifa da mutane na ba san ni annabi ne alqazi ya ya ce manzo Allah iya bibi abin da aka yi mata ba amma abin da manzo Allah ke cewa Allah ka shaifa da mutane duk abin da suka yi mata ba har yanzu bai bar jin shi bai bar jin su a matsayin mutanen in ba manzo Allah ba ke haka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam شيء الذي شيء سيدنا عمر رضي الله عنه شيء ويا رسول الله لما رجعت لما رجعت ليه كلمة من الله في فشل المكان wannan maganganun da ya manzo Allah sai da ya sa manzo Allah kuka shi ba yace ya Rasulullah al'amarin ka wajen Allah ya lokacin da annabi Nuhu ka cewa rabbi la tazal al-ardh min al-kafirin dayyara Allah kakkaba komai gida guda suka halaka da kowa ko mai gida guda ka a bayan kuma haka aka yi aka tufa shi amma kai ya rasu da idan aka ce ka yi mugunyin addu'a sai ka ki ka yi mugunyin addu'a sai ka yi kyakkyawa addu'a ya ce na wani kyakya sai dai rika gana wa maza Allah irin abubuwan da ya bambanta shi da addu'a sai kai aka yi maza Allah na hawa sallallahu alaihi wa sallam maza Allah da ya je da'ifa da'ifa yana da dangi na iyayensa a kan sai tunanin watakila za a samu ɗan sarrafa Allah shi abin da aka hukunci a ɗaifa sai yi na makka domin abin da suka yi mutan ɗaifa sai suka sa gauga'ai ƙananan yara marasa hankali aka ce su bi manzon Allah da zuwa su haka su fitar da shi daga ɗaifa da zuwa da shi ba daga shi sai zai bin Buhari zai mai harika suka kama zalar zuwa da suka rika jifa sai suka fitar mu manzo Allah da jini jini sai da ya rika zuba har cikin hukumin manzo Allah takalin manzo Allah duk jini ne ya ci da jini har sai da kai manzo Allah na tangadi saboda jini na iyo shi da ya fito wajen ba'a sai ga malaika da kai ya ce ya rasulullahi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da umarni ga mala'iku nan sun yi rabi kai kai kai suke sauraron umarnin ka ce ga yadda za a yi kawai ga yadda za a yi ga mala'ikan duwatsun nan da ka ce ya sako duwatsu ya zarka su mutanen ta'ifa ba a san a yi maka bayan da kake so ba za ka yadda kake so ba in ka ce mala'ikan duwatsu ya sako duwatsu su zarka su mutanen ta'ifa za a yi maka ga mala'ikan ruwa nan in ka ce a sako ruwa ambaliya kamar tufana a harkar da mutanen sa'ika za a yi hakan ga mala'ikan iska nan kai kaɗai yake jira ka bashi umarni in ka ce sako iska mai ƙarfi da ƙara irin na ada da samuda zai mutanen sa'ika su halaka sai da aka ƙare sai mala'ika jibril ya ƙara bayani sai maza Allah ce inni lam ub'ath ana wa inna ma bu'istu da'iyan wa rahma اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اسالني بقى ايه كل ذنب في ما بقى ني ده اكا ايكو رحمة زن اكي عذابة خمسة الله تشير سجس ني ابن مكيتو الله دي شير سجس او تلوى ina son a jinkirta musu har Allah ya fitar daga tsallan waɗannan kafiran da suka yi ma haka Allah ya fitar da waɗanda za su bauta ma Allah ba za su ma Allah shirka ba daga cikin su ba Allah ya saboda haƙurinsa wani bashi ya shiga tsakanin shi da wani da ake ce ma zai yi sa'ana zai yi sa'ana bai kuɗi sai ce yake shiga tsakanin da manzo Allah zai biyo manzo Allah kuɗi manzo Allah ya bashi lokaci ce rana kaza ka taho ka karɓa cikin kuɗin ka kafin ranar sai ya yana zuwa tun kafin ya iso sai rika aiko da miyagun maganganu tun kan ya iso don manzo Allah tun daga nesa kun gan kuɗi na Abdul Muttalib kun cika taurin bashi kun gan kuɗi na Abdul Muttalib kun cika taurin bashi ka ji abu har ya wuce manzo Allah ya wuce mahaifin shi har ya kai ga kakan shi kun cika taurin bashi kuma da yazo sai ya ja bargon manzo Allah ta baya da ƙarfi ya tilga kamar wuyan fata wuyan manzo Allah ta tashi sai na Umaru ya zaburo da ƙarfi ya kamo shi manzo Allah za a yi haka gaban sai ya zama zai ya wawa so shi yana kamo shi da zama da da ka da ka kawo akwai wani abin da muka fi so wajen ka ba wannan matakin da za ka ɗauka ke ji kai da umar ya gani sai da aka zai ya rasu da zaki ne muka fi so waje na ya ce abin da muka fi so wajen ka ni kai man nasiha in na ci bashi in yi biya cikin mutunci ba sai an kai ana kwanci ba ana yin wannan rashin mutunci Allahu akbar manzo Allah ke cewa ai bai nasiha ya rika biyan bashi in cikin mutunci sallallahu alaihi wasallam sai sai na mai cikin shi ba wannan ba Allah ya fi bukata waje na yace abin da fi bukata wajen ka kai mai nasiha in ya ba da bashi ya rika lallaba da mutunci aka bayar a karɓa da mutunci kuma saura kwana uku bisa ga alƙawarin da muka yi da shi lokacin bai yi saura kwana ba amma ta tsaya haka a ɗauko kudin shi a biya shi manzo Allah ya ɗauko kudin shi aka ɗauko kudin shi aka biya shi manzo Allah ce kuma a shiga gida a auno tiya ashirin na shirin a bashi abai suka ce tiya ashirin na shirin su kuma na menene shi dai bashi mun san abin da ya haɗa kan shi na bashi to ita tiya ashirin ta shirin kan mace ce manzo Allah ce ai biyar kun tayan mashi da hankali ai da kuka wawo so shi za ku buga shi da kasa duk inda hankali shi da yadda ya ɗauka ga lahira kusa kaga in yana da hawan jini nan san faɗi da za su daga kun san da hankali don haka a bi a bashi biya a samar da hankali to shi abin da aka masa ba ya ya ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakuri da nan da Allah ke balarabe kawai fa yazo maula maula fa yazo yi ka ji maula ta koma iko ya zo da raƙuma guda biyu ka ji maula ake zuwa kuma da raƙumi ba da yadda ba a auren tiyoyi a raƙumma ya zo da su kuma a zo da kitika biyu a ce ana mora yace ga raƙuma na guda biyu na zo da su a yi madlodi cikin dukiyar Allah wadda ba ta mahaifinka ba ba ta ka ba ta mahaifinka ba dukiyar Allah a yi madlodi ba shi ma sai da ya ja zagon maza Allah ta bayar kirga
sai maza Allah ce ina ji dukiya ba ta ba ta wuri ba ta babana ba in ce kam ni bawan Allah ne ya ce i kwarai da gaske ce to ina ce zan rama abin da kai min fa ya ce haba ai inna ka la tukafiru bi sayyi'atin sayyi'a ai kai ce ta muka san ka ba mu san ka ba a tada maka mummuna karama da mummuna ba sai maza Allah ya gurbe shi hayya ya ce ya ce aje a dauko a ɗebo dabino a yi mai lodi ga raƙumi ɗaya a ɗebo sha'ir a yi mai lodi a raƙumi ɗaya ka san ko aƙalla dai raƙumi ya ɗauki buhu biyar ko na sha'ir buhu biyar na dabino ka ji kalan wautar da ya yi amma ka ji abin da ya koma da shi gida shi wancan zai rufe sa'ala cikin bayanin sa da magana ce a ba shi sai a shirkin na shirkin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يشهد مسلم shi ke nan sai sabai suka ce to kai ne kai ka gari wannan abu da kai masu al'adari da manzo Allah sai ce duk abin da kuka ga nayi da gangan nan bincike ne shi ko bincike ba da kama duk dukkan annabin karshen zamani da muka karanta a akwai na zan ana mun da lokacin da mai na nasu da Allah ko alama sai ta yi cewa malijin fushi shi malijin hakuri shi na zarta malijin fushi shi duk yadda za a zo mai da kalar wauta hakuri shi zai taushe wannan wauta to yau shi ya sami zuwa irin wannan kalar wauta don in jarraba in gashi shi ne don da sauran cikin na zan wannan tsakarin to ita ma na ga ashe haka take don haka na ce ashadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله وظل القوام شين ما انا احلم خلق الله اعدل خلقه وظل الزفر بيابي قوة اعدل اعدل يبدو اعدل ان انا مدنا حكي ما لا لا حكى الله تعالى النبي اولاد المؤمنين من انفسهم Allah ya ce musu manzon Allah fiye da kawunanmu mu kare manzon Allah fiye da kawunan mu to manzon da aka ce mu kare fiye da kawunan mu so shi fiye da kawunan mu ina wani hakki yake namu inda hakkin manzon Allah amma tare da haka sahabin manzon Allah a fagen daga wajen yaki manzon Allah na fiye da sabu sabu haka sai ya ga ibnu Buzayya ya dan shigo haka ya dan zoko ya fito layi sai manzon Allah ya dan sa ka sanda sai su gure cikin shaka sai ce kai ka ɗan shigo ɗan kuma cikin ya ɗan zuwa cikin shafi sai ko ne gari ka shi an ji atan ya rasu Allah ya rasu Allah ka ji mani ka ji mani sai ya rika mai ka ji mani ka ji mani manzo Allah ce ko rama za ka yake an haka da rama za sahabi manzo Allah ta ganda ga manzo Allah ce aiko rama zai yi zai ce manzo Allah kai aka aiko da adalci don haka rama zai manzo Allah ce haka ko za a yi lalle rama za ka yi sai maza Allah zai kame ta dace an shira an shira sai ce to ai lokacin da ka zunguri ciki na ni ciki na buɗe ya rasu da lafi oho ke na in kwara ciki na karama ya ce haka za a yi sai ya maza Allah ta kuma ya kwara cikin ta yana kwara cikin ta sai ibnu gudun ya yi matsamatsayin sun bai cikin ta sahabbai hankalin kowa tashi ana tunanin zai zunguri cikin maza Allah ya rama ai manzo Allah na fara cikin shi maza maza sai sun bance cikin manzo Allah sai hankalin sa bai kwanta me yasa kai haka yace to in ban yi haka ba na samu haka da ban yi haka ba na samu haka ina ni ina sun bance cikin manzo Allah da ban yi haka ba haka sai da sai da ya fago ta da fadi sannan ya samu sun bance cikin manzo Allah yace abin da yasa na yi haka yaki ko a koma gida ko a mutu cikin ɗaya biyu da haka yanzu muna in shahada ni abin da nake so in je ma Allah na ƙarshe a duniya jikina ya taɓa jikin manzo Allah shi ne sha'awa ta jiki na ya taɓa cikin manzo Allah shi ne ƙarshen lamari na a duniya na koma ga Allah to ai ko haka akai saboda ita ku sirafatul mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ashe ibnu guzayya ya ga zai yi shahada yanzu yanzu Allah ya cika mishi buri ne ai yana shiga bugan daga a kai shi ya shahada amma jibi adalcin manzo Allah na ba shi sanda ya rama zungura da yamma adalcin manzo Allah ya kai ga manzo Allah lokacin da yake rashin lafiya ta wafati bai iya zagayawa ɗakin ummu hasu mu'mini da kamar da ya saba saboda cikin ya fara nauyi manzo Allah ya ce ina so ku mai izini in yi jinya ɗakin Aisha ku mai izini ji adalcin manzo Allah duk inda manzo Allah ya zaɓi ya yi jinya har wajen Allah ba laifi shine daidai in zaure manzo Allah ya ce zai yi jinya ya yi daidai wajen Allah in ɗakin ummi na Aisha ce zai ya yi daidai wajen Allah bai laifi ba don bai yi amma saboda adalci manzo Allah sai bai ba kowace haƙƙin ta ya tara sai ce ku yi man izini in yi jinya ɗakin Aisha ya rasu da lafi mun ma izini ka yi jinya ɗakin Aisha adalci manzo Allah ke a adalci kake lafi من الناس أسخاء بل من الناس أشجاء wajen kyauta manzo Allah ya fi kowa kyauta ya fi kowa kyauta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin shi ke kyautar da baka taɓa ganin irin ta ba baka taɓa ganin irin ta ba idan manzo Allah ta sallama ya zuba abu anan in ka taho za ka zauna sai manzo Allah ya jinka sai ba ka sai ka samu wuri ka zauna ana nan in wani na biyu ya taho kan ya ɗiba ya ba shi sai ya ƙara maka sai bai ba ka sai ya dunka sai ya kara maka bai ya kai sai ya rama kamar ya ba a sai ya kara maka sai ba wanda ya zo in na uku ya taho sai an kara maka kai da aka ba ɗazu da ɗazu sai a kara maka sannan a kara ma wanda ya zo ɗazu sannan a ba wanda ya zo ya zo sallallahu ta'ala sallam manzon Allah zai bari ƙari matuƙar baka wani bai ba zuwa ba duk aka samu kawo wani ya zo sai ya kara maka manzo Allah ta aiki irin wannan kyauta saboda kowa zai ce a to kai ko tunda an baka ka bari a ba wani ai an baka abu malamai suka ce hikimar da ke ciki tausan manzon Allah ne ya sa yake wannan hikima tausan shi saboda ni zai son a halaka shi ko dan adam mantuwa gare shi in aka baka sai kamanci da an baka ɗazu in za a ba wani yanzu sai ka yi guni ka yi ƙyashi in manzan Allah ya abu ka yi guni ko ka yi ƙyashi ka shiga haɗari manzan Allah ya ba wani ka ƙyace ka ji zafi manzan Allah ya abu ke nan zai ma daɗi ba to gudun kar ka faɗa cikin halaka sai manzan Allah ce bari a ƙara ma don kar ka yi ƙyashi bari a ƙara ma kai ma don kar ka yi ƙyashi kai ma bari a ƙara ma don kar ka yi ƙyashi ka halaka kaga manzo Allah shi wannan nau'in kyautar da yake yi kariya ce da kasu halaka sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka sai da Allah Allah ba ce kana ajwadan nas wa kana ajwada min ar-rih mursal manzo Allah ya kowa kyauta kai ya ji iska guguwa karfin baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke raba dirhami dubu ga tabarma wata rana fito sallar azhar an an kawo dukiya ta sadaka ko dukiya ta ta ganima manzo Allah zai je sallar azhar ko kallon dukiyar bai ba zai hali dubu inda zai hali dubu inda aka yi lissafin su yanzu daidai da naira sun kai naira miliyan ɗari uku zube ka tabar ba sai da manzo Allah ya karo azhar sannan ya dawo yana dawa sai kimtsa ya zauna za a yi zaman rabon dukiya da ya riƙa raba jirhami dubu tutsin ɗin nan sai da ta kai ko kwara ɗaya da shi da shi ko kwara ɗaya da shi da sai ga wani ya taho yana haki da sauri yana haki shi bai na aka raba ya rasulullah na ji an ce an raba kaya ni ban samu ba Allah ya ce ba komi in kana da wata bukata je ka yi sayayya in kuɗin suka zo ni zan siya Allahu akbar. Manzo Allah ya rabar da dirhami dubu tis'in tsakanin azhar da zuwa al'asar. Da asar ba ta yi ba sun kare. Amma kuma ya ce a ji a ci mai bashi shi zai biya. sai na umaru faru wanda bai bari ta kwana sai ce ya rasu da lahi don ne za ka tallafa ma kanka abin da Allah bai tallafa maka ba shi sai na umar abin da yake nufi ba da maza Allah yake ba dan ne za a matsa manzon Allah a bango har a sa shi ya yi ci baki saboda kyauta ba a yi haƙuri ba wanda ya raba jihar da mutu in fara guda yana tiya ne kuma shi mutu zuwa bai ajiye wajen gobe amma kuma ba za a ƙari shi wuta ba kuma a matsabai har sai ya kai ga ya ciwa shi shi dai na mulkin amma ba wannan magana da ya yi da maza Allah rashin ba sai kai aka ga maza Allah ya gince sakin fuskar nan da yake ya gince ya magana ba ta mai daɗi ba dama tabbai sun ce in yake abu ta fuskar shi muke ganewa إذا كره شيئا عرفناه في وجهه إما ذا الله يجي أبو تبكر في غانيا da suka gano na za Allah magana bata mai daɗi ba sai ɗaya daga sahabbai ya tashi aka ce Khalid ibn Walid ne ko Bilal ne yana anfiq ya Rasulullah anfiq ya Rasulullah anfiq ya Rasulullah wala takhsha min bil arsh ilala ya Rasulullah in dai kyauta kai ta kyauta kai ta kyauta kai ta kyauta kai ta kyauta irin wanda kyauta irin wanda zai gudun talauci sai maza Allah ya koma yana murmushi sai yanzu na ji mutu yanzu na ji magana amma umaru ka ce ina kyauta irin kyauta ina kallafa maka yana abin da Allah bai kallafa min ai bi zalika umirtu bi zalika umirtu wannan abin da kaga nayi da shi aka umurce ni da shi aka umurce kyautar maza Allah ke manzo Allah ya ba Abbas kyautar dinari da sai Abbas ya ce a kama mashi a kama mashi ya tura kamar dami kuma dinari ne manzo Allah ya ce sai Abbas ya ce a kama mashi manzo Allah ya ce ba wanda zai kama maka ba ba kuma dan uwan ba shi amma dan manzo Allah ya koyar da wani zai ce ba wanda zai dora ka sai ce to ya Allah in ba ka sa wani dora to kai ka dora ni kaga kuma to dan ba kenan Mazala ce kuma ni ba zan tura kan ba ba. Saboda manzon Allah ya karantar da cewa wannan kwatankwacin alkiyama ce. In an ji alkiyama ba mai ɗaukar ma kowa. Don haka tun nan ka gano in kake kira wanda ya fi ƙarfinka to ba mai ɗaukar ma. Don za a tafi alkiyama in in kake kira ba mai ɗaukar ma. لكل امرئ منهم ومن شاء الله يبلي قوة تشيكي ka ji darasin da manzo Allah ke ne mai koyar ke amma manzo Allah ke dashi ya fi girgije zubar da baiwa ya fi iska guguwa karfin baiwa zaka Abdullahi ibn Umar yace ma ra'aytu ashja'a wala ajwada wala arda da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda nake ban taba ganin mai sadaukanta mai karfin rai mai yawan baiwa mai yanzu yanzu ya yarda kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi kowa baiwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa baiwa musamman cikin Ramadana in Ramadana yayi manzo Allah yana lunka kyautarsa kyautarsa manzo Allah na lunka saboda tsananin kyautar manzo Allah ba a taɓa tambayar manzo Allah wani abu yake a'a aka faɗa suka ce ma su ila rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shay'an fa qala la manzo Allah ba a taɓa tambaye shi wani abu yace a'a shi manzo Allah ma bai san a'a ba in ba cikin kalmar shahada ba bai san la ba ba cikin kalmar shahada ba zaka wani ma ya ce ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhud lam yusma lahu la la ai shi wannan Allah ba zai ba dan kalmar shahada la ilaha illa Allah ba ku sai a ce bai taba cewa la ba dan bai falla ba ba a taba tambaye shi bai ci sallallahu ta'ala alaihi wa sallam komi na manzo Allah da kyauta ne komi na kyauta ne shi fa ya kyauta ba kuma dari uku ga mutum ɗaya ta kuma dari uku ta kuma dari aka ba shi ya yi mamakin yadda za a ba da raƙumi ɗari wani basara ke na duniya yake iya ba ka raƙumi ɗari ta ce bai san ka ba. Ya ce na gode, ya rasu na gode. Na gode nan da ya ce manzan lafi a ƙara mai wata Ya kalli shi ya tashi. Ya sake cewa ya gode manzan lafi a ƙara mai wata ɗari. raƙumi ɗari uku kamar ka gyara hular kuma Allah ya tafi sallallahu ta'ala da yi wani balagar ƙauye ya ga bisa shi awaki da tumaki iya ganin shi tsakanin dutse da dutse duk na maza Allah ne bisa sai balagar ƙauye zo ya yi sago yana kallo haka maza Allah da ya zo ya ce bawa Allah sun ba sun burge ka sun ba ka shawa sai ce tun sun ba ni shawa ya za a yi sai ce an ba ka an ba ni ko na kawai an ba ka sallallahu ta'ala yana tunanin wani shi mafarki ke ko ko gaɗe ake masa yana tunanin da ya kora ya ga an ce kai dawo kai ma ka ce ina ne kawai kai da an ce maka amma ka jike da kai da an ba sai ya ji shiru ba a kira shi ba ya kora ya ji shiru ya kora ya ji shiru sai ko da ya tafi ya zo yana maza maza ku tafi wajen Muhammadu ku musulunta wanda ke kyauta irin kyauta wanda bai tsoron talauci. Har sai raka wani shida. Maza maza ku je ku musulunta wajen Muhammadu wanda yake kyauta irin kyauta wanda bai tsoron talauci. Sidna Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Manzala da tsananin kyauta ne. Manzala da tsananin kyauta ne. Amma duk kyautar nan da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake yi sai a yi kwana talatin saboda gudun duniya ba a aza kirki ba a gidan ba kuma haka na zalla da ba ai ba magana kudi ba ce shi da mala'ika ya taho shi ya rasulullahi Allah ya ce ta ce maka duk duwatsun nan ya jiran maka yana ma kai in kana so duk su zama dinari gare ka فظل كبير يريد المشي أي الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له يجمعها من لا أكل له دنيا ولا دنيا أي دنيا جلاد ولا بيد جلاد على كذا مو لك كذا جلاد على كذا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إذا ميلون ودنيا دوكيا تقول بيد دوكيا kuma wanda bai da hankali ke gwagwarmaya ta kowane hali sai ya tara maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi kowa kyauta minan da zargin da ta a shijahu a wajen sadaukanta ya fi kowa sadaukanta ba mamaki sadaukanta maza Allah saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya kuma duniya kaga annabi Musa iya manzancin shi wajen fiyar auna da banu Isra'ila. Annabi sun annaba duka, amma ba za a kuma ba za shi duniya a gaiko shi. Za ka sai ya ji kowa sadaukanta, ma'anar sadaukanta ƙarfin ran tunkara haɗari kowane iri ba tare da an damu ba. Mu za mu yi kowa wani. Saboda haka ne, sallallahu ta'ala alaihi wasallam عبد الله بن عمر يقول ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا بك بطلبة من الكثرة من ينزل بها من يتدوكا تحير من الله كما تدوكين في شيء تدوكا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تدوكين إذن خالد بن الوليد إذن سيدنا علي in ba a san komi ba ta daukar ta sai na alita ita hujja domin shi ake cewa zakin Allah mai rinjaye sai na alita zakin Allah mai rinjaye ko ta sai na alita ta daukar ta ta ko ina sai abin da ya nuna yakin kaibara ya iya yakin kaibara an kwata a ci kaibara yin biyu ba a ci kaibara sai na abokan ya rika tuta sai na umar ya rika tuta manzo Allah yana fama da zazzabi to da ya wanke wansa hake sai ya fito aka ba shi labari ga yadda aka ga yadda ta kaya an ba inna abaka tuta ya ɗauki tuta sai nan wuri ya ɗauki tuta amma da har yanzu ba a cika bara ba sai mu ɗauki ta motsa da mu zuwa za a ta motsa sai ce la utiyanna rata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe za a yi tsari gobe zan ba wani mutum tuta wanda ke son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke kai shi sahabbai ko kowa hankalin shi ya tashi kowa ya yi tsimarin a ce shi ne saboda wannan certificate award shahada daga Allah ta bakin manzo Allah cewa Allah na son ka manzo Allah na son ka kai ma soyayyar ka da Allah da manzo Allah an sa mata hannun sa sai na umar ya ce da sahi haɗa gani ke don manzo Allah ya hango ni ya ce umaru zo ga tuka ya ce amma zahi ba ya gaba yana dibawa yana diba sai ce ai na bunu abi talibin na ba ku talibin na ba ku talibin na ba ku talibin ya ka tafi aka ce ya rasulullah yana can bai da lafiya yana can bai da lafiya ya ce aje a zo min da shi aka ji aka wani sai na ali yana fama da ciwon ido mai tsanani mazala ta sanar da ya mai tofi ga ido ya tofa mai yawo ga ido take warke take warke ba wai magani aka shawa mai aka ce a dan sa mai dan eye drop ba a ce zai ka kwanta a zuwa tsari yanzu yanzu yanzu yanzu Allah na ma manzon Allah yanzu yanzu kuma shi manzon Allah dan ya san matsayin shi a wajen Allah yakan roki Allah ya ce ya Allah yanzu yanzu a sai an ba manzon Allah ya wata rana an yi fari a madina ta kai ga ba abincin da za a ci dabbobi ba su da abincin za su ci ko kuka ba su iya yi a jiki da yunwa ba da rabin ƙauye ta wuce ya rasu wallahi aka yi naka wani asira uku ma da banu ba wa kan shigi da tumu sabi an kusuri falaita lana illa ila kiraruna wa aina kirarun nasu illa ila rusuli ya rasu wallahi da mu zo wajen ka muna neman mafaka ba inda za mu fake dama al'umma ba inda za su fake ko da manzanni da mu zo ka taimake mu ya rasulullahi ai fa wannan magana ta saka manzo Allah tani shi fa qama yajru rida'ahu hatta sa'ida min bara manzo Allah ya taso farfar farfar farfar har ya fa min bari ke zazzan tana kan kasa har ya fa min bari yana halin bari sai daga hannu haka kawai yana Allahumma ina غيثا مغيثا مريئا غدقا طبقا آجلا غير رائع تجد به آجلا غير رائع الله كشاهد دم روى من يوعى اللهم اسقنا غيثا مغيثا wanda zai taimake mu ya agaje mu sannan kuma yanzu yanzu ba sai azuma ba Anas ibn Malik ne ce ai fa ma rabba rasulullahi yadda ya nema yanzu yanzu haka Allah ke mai yanzu yace ai manzo Allah bai aje hannun shi haka ba kamar rafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta alqati as-samaa'u bi arwajiha ai manzo Allah bai aje hannun da haka bai aje ba sai da sama ta kishi da ruwa kuma lokacin da ya daga hannun nan ba girgije ko dan kadan babu amma tun da ya nemi a kawo Allah ya kawo to haka sai na rasulullahi sai na ali kake maza Allah ya warkar da shi sai ba shi tuta sai ba shi tutan nan sai ce in ka sa kai ba juyowa in ka sa kai ba juyowa sai an ci haibara sai na ali ya sa kai mutanen haibar suka taso suna ganin za su iya sun da irin yakin jiya da shekarun jiya sai suka ga ina hatin da zanni ai shi kenan sai suka ga ba su iya sai suka shiga garin sai suka kulle shauran garin ba dai sai an shigo ba su wani su kulle da suka shiga suka kulle ƙauran gari da sai na ali ya kama ƙauran gari ne girgide shi bahaushe na cewa kukan kura wannan kukan zaki ne ce ya yi kukan kura ya kaza wannan kukan zaki ne da ya kama ƙauran gari ya balle haba ko gari da aka balle a yi da wata gari da mota aka balle amma sai na ali tsauran gari ya tsalle shi da ƙarfi ya girgide ya yi garkuwa da ƙauran bai aje ƙauran ba sai da aka cika yi ba majiyi ƙarfi arba'in suka samu don su faɗaɗa wannan ƙauran illa ali shi kaɗai saboda karama ya ɓalle ƙauran ne ya garkuwa da shi to mai irin wannan sadaukar tafa shi ke cewa inna kunna idza hamil wa isu واشتد البعض واحمرت الحدث اتقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم in yaƙi ya yi zafi tandaru suka yi ƙuna wallahi wajen manzo Allah muke zuwa mu rage ya da kasan wani ci in ya koro karamin yaro ya komo wajen uwatai yana neman mafaka ko ya zo wajen ka sai ga zai samu aminci sai ya koma baya don ka bashi kwaba haka sahabbai sadaukai suke koyewa ba manzon Allah don ya ba su kwaba amma manzon Allah shi tausa yake cikin kafirai ba sha ba za ka da aka tambayi bara'un azumi aka ce daga gaske kun gudu ranar yakin hunainu kun bar manzon Allah alqur'ani ya riga da ya ce an gudu sun shafa sun ba kewayoyinsu rana ya kamune ni sun bin maza Allah shi kaɗai sai bara'u bin azumi ya ce haka ne mun gudu amma walakin na rasulullah ne sallallahu ta'ala sallam lam ya karba amma wallahi maza Allah bai gudu ba duk tashin hankali na maza Allah bai gudu ba wala qad ra'aytu bi alaba khilafati وأبو سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب na ga annabi yana sauka cikin kafirai yana yana kira yana ni ne annabi ba ƙarya ni ne annabi ba ƙarya ni ne dan abdul muttalib sallallahu alaihi wa sallam wannan al'amari ya fi mutanen makka ya fi mutanen makka mutanen Madina sai suka fito amma kafin a fito sai da aka yi shiri na yaki shirin yaki aka yi da dawaki da kwari da baka da sauransu duka aka shirya aka yi ko da suke fitowa su tunkari wannan ƙara sai suka haɗu da manzon Allah sai ya sai ya dawo shi kadai shi kadai bai sanar da kowa ba akan doki dokin ko siddi babu dokin Abu Talha kuma dokin wata mu'jiza ce zama yana gare ki ba dokin rashin lafiya gare shi irin wanda kamar mujiya ta kama shi zai iya tafiya da sauri haka haka yake kira kamar kamar wanda aka kama da bai ba amma manzo Allah na tsikar dokin haka sai zabura da ya rika zuba gudu manzo Allah ya ce ka dokin nan na sami shi da zuba gudu amma manzo Allah ya tankare abin da ya dirgi ta jama'a ya dawo shi kadai sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda in an zanna babu abin da ake tsere illa an fasa waɗannan ɗabi'u da halaye da shi dina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za a kare waɗannan ɗabi'u guda huɗu da shehu ya ambata wa ahlamu khalqillahi a'dalu khalqi min an-nas asfa bal min an-nas ashqu ba su kenan ba ɗabi'u maza Allah suna da yawa maza Allah ya fi kowa kunya ya fi kowa kunya kunya na daga cikin ɗabi'un da ake son mumini ya kasance da shi dan ita kunya alama ce ta imani haka manzo Allah ta sanar haka manzo Allah ta sanar sayyidina Abu Sa'id al-Khudri abin da yake kana ashadd haya'an min al-abrat fi khidrika manzo Allah ta sanar wajen kunya ya fi budurwa kunya wadda take cikin haudajinta zarbuka annabi da kushi shi ba ta son ta ga kowa don kunya ba ta son wani ya ganta don kunya to manzo Allah ya fi kunya saboda kunya manzo Allah ba zai tunkara mutum da abin da ya tambaye su wata rana wani daga cikin sahabin sahabansa sai ya ga wani abu ya yi tsenin a rigarsa ma'ana ya yi wata dabbar dabbar haka ya yi tsenin a rigarsa sai manzo Allah ya kalli abin da bai ji daɗi ba sai ba mutumin ya daga cikin sasace wannan ɗan uwan ko za su mai magana zai canza wannan riga duk ta buga haka da duk ta yi wani tsaye ta yi wani abu ne ya ta yi rasu da ai an gunci ne wannan turare an gunci ne ya ce ta ko turare an gunci ne ake awon ce amma mu za Allah zai shiga faɗa mashi don karan sai bai saboda kunya haka wani yana ta manzo Allah sallallahu bai taɓa fuskantar mutum da abin da yake ko kaɗan sallallahu alaihi wasallam zalla ta kowa gudun duniya mun dai zuwa zuwa gaba dai an bai sai yanzu zama dinari gare shi ita ya zaɓi yau ya samu abin da zai ci in ya ce gode ma Allah gobe babu sai ya ta kankan da kai ga Allah yana nema Allah ya bashi haka mun Allah ya Allahumma Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin al-kafafa Allah ka sanya arzikin iyalan gidan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hannu hannu mai ba da miliyan ɗari kaza take amma ya zaɓi yau ya ci gobe da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya ce ya wallahi Allah ya ce yana baka zabi ko dai ka zama annabi ba faraki irin annabi Dawuda kaga ka annabta ga mulki ko annabi Sulaiman ka annabta ga mulki ko kuma ka zama annabi bawa irin su annabi Isa da sauransu sai ya zaɓi ya zama annabi bawa to shine ma'anar wa khayyarahu faktara an kana abdahu Allah ya manzo Allah zaɓi tsakanin zama annabi ba sarake ga annabta ga mulki ko kuma annabta tsorata sai zaɓi ya zama annabi tsora ba saboda me saboda tsananin tawazu din manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu shi bane wanda mafi bikin hadisi Allah amma sai ka ji tilatu fadiluni ala yusuf bin mata kada ku fifita ni akan Yunus dan Matta kada ku ce na fi Yunus dan Matta kada ku ce na fi annabi Musa wata rana wani bai hudu ne da da sahabi manzo Allah rigima ta kauri sai bai hudun ya ce ya rantse da ubangijin da ya zaɓi Musa akan dukkan halitta sahabin annabi ya yi shiri-shiri sai kwanta da mai yanzu gaban annabi na cikin mu saka cewa ka rantse da wanda ubangijin da ya bibi da annabi Musa ina ka kai mana manzo Allah sai aka dungu aka zo da manzo Allah ya rasulullahi daga na ce wai na rantse da ubangijin da ya bibi da annabi Musa akan kalita sahabin sai kwanta rabin mali da ayar maza da shi haka aka yi ce to ya hakuri daga yanzu kan wanda ya sake cewa na kan Musa ai wannan da bai fi shi bane maza da yana son a zanna lafiya ne in dai cewa ya fi Musa ya fi shi za a yi tamari a akai ga yaƙi to a kama kama zai zai shiga ya fi Musa. Ai shi ya zo da tilkar rusul faddalla ba a ban wala ba ba. Wala kan faddalla ba a ban da jikin ala ba da ma'ayar. Hakika mun fi mutu tashin annaba a kan sai, mun fi mutu tashin manzanni a kan sai. To amma tun da abin da ya kawo rigima a daina a ajiye a yi fashe da shige. Yanzu musu muke a shigo musulunci shi ne ma'ana. amma yana mari shi a ce kai kai kaka shiga wannan addini da kayi sukun da baka kace Allah Musa ya haɗa yanzu za ka shaka shi eh sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amma saboda tawazu din manzo Allah sallallahu alaihi kada kada ku ce na bi Musa kada ku ce na bi Musa dan mata sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda tawazu din manzo Allah shi ke watan dinke takalminsa ne takalmin da ne karfe nan da ne karfe sai manzo Allah ta allura da zai sai da kan shi kuma tawazu in tufafi su sun fashi manzo Allah shi ke maho ya samu kyalle ne da inda suka fashe sai ya tura sai a danke sai a danke manzo Allah ya kan sa riga mai faci mai faci goma sha gare ta saboda gudun duniya amma kuma dan ya halatta mana sa tufafi mai tsada cewa ba haramun bane kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min ar-rizq sai ya sa jabbar da ta kai dinari dari biyar kima ta mutaka ta ne dari biyar aka shi wai kawo cikin firiyar da tafsir zalla ya sanya jabba wadda kima ta dinari dari biyar dinari dari biyar maganar miliyan goma ne namu na naira a ce manzo Allah ya sa rigar miliyan goma don me saboda shi shari'i in bai sa tufafi mai tsada ba kuma ya koma ga Allah sai ya san tufafi mai tsada zama haramu kwata kwata to ya ya bayyana da cewa sa tufafi ko mai tsada shi in dai halal ne za a sa halal amma manzo Allah abin da ya zaba ya zaɓi gudun duniya ya sa riga mai faci takalmi mai faci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa tsoron Allah wata rana wani abu ya faru a Madina sai sai maza Allah ya riko da sassabci sauki kenan su kuma wasu suka riko da azima menene abin da ya faru mutum ya waye gari da janaba da yi wanka ba maza Allah ya ce yana da azumi ya ce ai azumin ka na lafiya da iyaka kawai ka je ka yi wanka don za ka yi sallah ka zaune ƙarfe ba sai wasu daga sabai suka ce to suna ga wannan hukuncin fa na maza Allah ne shi kadai zai yana annaban Allah ban da suke da wannan magana sai bai maza Allah da ba sai maza Allah ya ce ma balu aqwamin yatanaffafuna an shay'in asma'u yasa mutane a ce nayi abu suna kyamar yin abin in magana tsantseni ne da sanin Allah da tsoron Allah wallahi na fi su sanin Allah kuma na fi su tsoron Allah wallahi inni la'alamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya na fi su sanin Allah kuma na fi su tsoron Allah dama haka al'ada ce wanda ya fi ka sanin Allah zai fi ka tsoron Allah to maza Allah shi ya fi kowa sanin Allah don haka ya fi kowa tsoron Allah sai Allah ta dace inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kebe wanda suka fi kowa tsoron Allah suka fi kowa sanin Allah saboda haka maza Allah ya fi kowa tsoron Allah yace wallahi da kun samu nan sani wallahi da ba ku iya kwantawa da matanku akan shimfiɗu ba da kun fito a hanyoyi kuna ƙaraji kuna ƙara ji wa Allah abu zara a jifari su wallahi wannan magana da maza Allah ya ce ne buri ina ma a ce ni ba mutum ba ne ni wani babban ice ne wanda ya kauri ya yi girma na girma a sa zarto a yanke a kone ne kone ne haka abu zara a jifari ya ce saboda tsoron Allah maza Allah maza Allah su zama mutum Allah ya gafarta mishi abin da zai yi na laifi ko ya taɓa yi ba zai bai yi ba ya gafarta mishi laifin da zai yi nan gaba ko zai yi balle ba zan yi ba menene wannan Allah ba shi ya ba shi garanti ko kayi an yafe ko za ka yi an yafe amma tare da haka in saboda tsoron Allah da manzo Allah in yana kiyama zai ta kawo sun yi kumburi sai sun kumburi a wata riwaya ma hatta ta fassara kadamahu sai kawamin sun tsatsage sun fafashe da kasan mai kaso har jini ya rika na so saboda wato tsatsage da kafa saboda tsayuwar dare domin zalla sai ya ci duk goma a tsaye ci duk goma a arka a da domin zalla ya ci duk goma a arka da kuma bila a shafi ce la tas'al an qutni inna uqulihinna zalla in yi kiyamu da ya ci kawo su kumburi har in kawawa kumburi ya ɗaya zai ya mulai yana nena ya haka wuce wannan mai ɗage in ta wuce sai ya aje ta sai ya ɗauke wanda ita ba haka yake ya mulai in ka hukun mujiya har Allah ya saukar da ɗa'a ma an zama da ita ƙwararra da shi ya mai tsantsan zuciya ba mu sauka da wani alƙur'ani gare ka ba don kai ta wahal da kanka ɗa'il arba ta ka ƙasa na shi ne manufa aka ce ka tashi kafa sosai kamar wahal da sunka haka na ɗage kafa guda ka huce ka ɗage guda a aka sa ta ƙasa ya rasu wallahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka tambaye manzo Allah me yasa kake wanda kanka kana tsaya mu da sai da Allah ya gafarta maka abin da kai na laifi ko ka taɓa yi ya gafarta maka abin da za ka yi da ko ka taɓa yi sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce afala aqulu abdan shakura to ni ko ba zan zama mai godiya ba duk wani abu da kuka faɗi Allah ya masa ai gatanci wanda aka yi masa gatanci shi ko ba zai gode ba ai duk kiyamun lailin da manzo Allah ke a matsayin ya gode ma Allah ne a matsayin godiya ga Allah ne saboda haka manzo Allah ya kowa tsoron Allah manzo Allah ya kowa wa hafa hafa da tausayi ba tausayin adam ba kai hatta sun da gobe manzo Allah ya gara kuma cikin mawuyacin hali ko sai a ga ya bashi na kuma manzo Allah ya gani ya rami ya rami cikin sa ya tsari ya tsari ashe yunwa sai da azaba ta kashi haka ana wahal da shi ba abinci ba ƙoshin lafiya manzo Allah na kallon raƙumin da suka aka yana hawa ya ce ina mai raƙumin aka ce gashi yace ga ya rasulullah manzo Allah yace ittaqullah fi hadhihi al-bahair ku ji tsoron Allah cikin wannan dabbobi Allah hode ya mallaka muku bai mallaka muku a dabbobi su ba ya hore muku in za ku hau ku hau su suna lafiyayyu don kun kula da in za ku yanka ku yanka suna lafiyayyu ku ci nama don kun kula da amma irin wannan ne amfani wannan manzo Allah na hawaye yana wannan bawan Allah fada saboda tausar rakumi ya samu Allah hawaye ba tausar mutum tausar rakumi saboda haka manzan Allah abin da ya gajen mana waɗannan ɗabi'u yan uwa kullum mu rika bitan su
mu abin da aka gada mana a musulunci saboda lokaci abin da aka gada mana a musulunci babu wanda ke da shi turawa kakari wanda musulmani da Allah ba sun ce sun yi nazarin ba a taɓa samun shafiya irin mazala mai kyawawan hali da ɗabi'u irin mazala ba ta samu gudanar da shugabanci ni dace ba a taɓa samun mai iya gudanar da shugabanci irin maza Allah babu kuma wanda suke shirin nan ba ba musulmi ne ba kafirai ne su iya nazarin su da binciken su a tarihi ba su gani ba su ji ba irin maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kuma mu mun ji a wannan mutum kuma kafirai sun ce duk wanda wallahi karanta wa halayen manzon Allah cewa su kai duk yadda duniya ta rikici da za a biyo a ɗabbaka su ko ina ce wallahi duniya ta zama da abin da suka ce kenan turawa da za a tabbata halayen da Allah a kullun tausan shi kunya shi haba haba ɗaukakar shi ba kuwa da sauran irin abubuwa da tausai da adalci shi wallahi da duniya ta zauna lafiya to mu yanzu wasu daga wajen musulunci suna mana wannan kallo mu mu ka tsabbaka waɗannan halaye musulmi ba su haka wallahi kalubale ne gare mu yan uwa kalubale ne gare mu mu tsaya mu ji halayen maza Allah in muka ji halayen maza Allah mu yi koyi da maza Allah Allah ta'ala ce da kakkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kuna da kyakkyawan koyi a cikin dabi'un maza Allah haka Allah ta'ala ya ce dabi'un nan shewa yace ومن بصفات المصطفى آل كله حياة وموتا لا لا يفهم مبشرا duk wanda ya koyi da hala manzo Allah wallahi duniya ya ci ba duniya da lafiya dan ba a taba bin manzon Allah ba aka tafi babu shi ba taba don haka Allah ce wa in tu'iuhu tahata kuna koyi da manzo Allah sunan ku shiryayyu ku shirya haka Allah ta ala wa in tu'iuhu tahata in kun da da ba ku shirya wannan shine abin da ake kwadayin abu a yi ta wajen maulidi a ji gare da magana a ji girman ɗabi'unsa a yi koyi da su a ji girman sifofinsa a girmama shi a so shi domin daga ƙarshe abin da zan rufe da shi duk waɗannan abubuwan gabaki ɗaya lubbun lubbi na soyayyar magana a so magana duk wanda zama ji ya yi tajin bajar ɗinsa na zuciya a kan san ma'aiki ta zuwa ba da shi ne riba zuwa mawa a yi tajin bajar na zukata a kan soyayyar maza Allah su ba domin soyayyar maza Allah na ita ce hakikalin ruhin musulunci hakikalin ruhin musulunci shi musulunci gangar jiki ne amma menene ruhin gangar jikin nan son maza Allah don haka in ba soyayya gangar jiki sunan shi gawa za ka musulunci in ba san manzo Allah gawa ne sai da amfani domin wasu sun ce musulmi ne Allah ta'ala suka ce sun imani Allah ta'ala ce a'a kuma cewa ku imani kun dai musulunta magana imani tukuna magana imani tukuna ba a ga wannan hujja wasu suka ce sun shaida ba da mata da gaskiya sai Allah sun musulunta amma sunan su munafukai sai su tafi yaki yi sallah bayan manzon Allah manzo Allah ya ce an ga watan azumi su dauka dauka tare da su su zo su yi jihadi su yi komi amma duk wannan bai amfani su sun mutu sun shiga wuta sallah bayan manzon Allah sallah daya da me take auwa amma sun sallar su bayan manzo Allah da amfani su Abdullah ibn Ubay ra'sul munafiqin munafiqin bayan manzo Allah yake in manzo Allah zai zuwa bi shi ke zuwa ya san kira sai ya nasa da koyi to a saurara a saurara kai kowa ya nutsu kowa ya zama cikin hayyacin shi shugaba da gaba sai na rasulullahi zai bayani duk wannan banza ne saboda ni a baki kadai magana take a zuciyarsa ba kyau ko kada saboda kin manzo Allah ke cikin zuciyarsa kaga da da ya mutu kuma manzo Allah ba da rike shi a kan shi manzo Allah ya ce rigar ba za ta amfani shi saboda kin manzo Allah ka ko san duk inda rigar manzo Allah ba ta yi aiki ba to abin nan abin nan ya yi nauyi abin nan ya yi nauyi kuma shi Allah kishi shi da manzo Allah da wani abu ne aka yi ba ba kin manzo Allah ba wallahi Allah bai yi amma tun da kin manzo Allah sai dai a fara ba kaga sallar bai amfane shi ba azumi shi bai amfane shi ba zuwa jihadi shi bai amfane shi ba komai na shi ibada bai amfane shi ba saboda ni saboda kin manzo Allah ba san manzo Allah a to ashe an gano san manzo Allah shine sirrin kowace ibada ibada ba ta zamuwa ibada sai da san manzo Allah sallah ba sallah ba sai akwai san manzo Allah shi hajji ba hajji ba sai akwai san manzo Allah shi dan na munafikai duk sun yi kuma bai amfani da wasu ba su ba don haka soyayyar nan a yi kokari abinda a soyayyar nan fifita manzo Allah aka dukkan kowa aka dukkan kowa saboda haka shi ne sirrin zuwa mulkin manzo